بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يو أصبر goma ga watan safar shekara ta 1448 wanda ya daidai da 25 ga watan julai 2026 miladiya a wannan majalisi na na safe da muke karatu cikin littattafai yau za mu karatun littattafan aƙida da makamantan shi kitabu tauhid babu maja fi sihiri ko malace fihi masail a cikinsa akwai matsaloli na kuma bane yawa fihi masail a cikinsa akwai matsaloli al'ula na farko tafsirin ayatul baqara ta fasaran ayatul baqara wancan shine fa Allah ta'ala wa laqad alimu laman ishtaraku ma lahu fil akhirati min khalaq ma lahu fil akhirati min nasib kashi da rabo dan wannan barabo da kuma sauran ayoyi da suka zo gabanin wannan aya malamai sun yi ɗauka cewa yana nuna cewa wato wanda ke tsafi ba musulmi bane saboda in dai tsafin da yake ba dabo ba ne akwai zagin da za ga dabo ne ba su dabar ne wato su dabo da su dabaru shine wanda ai kusan abin da ake yi da amma jiki ko kuma a wanda akwata haka da suke yi idan an sa naira misali misali zan baku in sai zama kamar gyara mai sihiri in an sa maka a nan sai a wani haka a wani haka a wani haka sai ga abin ya zama yana da yawa sai a ɗauko wannan kwa dabo suke yi sun sa ne a nan daga baya suka je sai su dama sun sa wani abin a can sai da suka ɗauko amma kai baka gani ba haka zalika za ka ga abubuwan da lokaci suke yi na wasa na majini da da da kusa akwai sinima to wani lokaci sun turawa wanda ba turawa ba suna da wanda biranen ranar show ne na wani to ranar show din wani shi abin da yake yi shi su dabar yake yi sai kamar matsafi ne shi wane ya mai da shi kaza wane ya mai da shi kaza to amma akwai yadda ake yi in aka yaka aka yaka akwai masu labule da su kwakwashe wannan sai shi wani gefe da shi amma dai akwai yadda suke tsara abubuwan nasu daga in ya kashe aure shi wani yaro ya kofa makofin sa ya ce to shi shine ya kawo wannan to wannan kaga da shi shi wannan baka ci bayan matsafi wannan makaricin da jali ne kawai wannan ai wannan ƙarya yake yi za a kama shi ba a mishi ladabi amma wannan ba shi ake magana ya zama kafiri ba amma a zuwa ya magana cewa ya yi wani ya yi wani dabarinsa ya je wani ya samu rashin lafiya ya yi wani sadabarin sa wani ya kama ciwo ya yi wani sadabarin sa ya ba wani sa'a kamar da suke faɗa kada kaga bayan za a yi sai an taimaki taimakon aljani to shi ko aljani bayan za a yi ka hidimantar da shi sai dai idan wato istamta a babu layi ba'alun koli to wannan ka kafirci ya zo wannan kafirci za ka duk wanda yake tsayafi a wancan ma'anar na biyu wannan ya fita musulunci magana wacce take take zahira ko ta daidai ta malamai an gane wane za a iya a galibi su wanda suke na riba ido kake magana wai ka ga ya shiga ta ta duburan dabba ya fito baki ai da tun kusa akwai wannan to wannan kaga shi wannan ai kaga fa'ida akai tabbas ai ne mutum aljanna amma a akwai tsafin mana akwai tsafin ba an sun ce idan idan mutane ne ba amma abin da nake magana akwai wanda zaka shi ba tsafin yake ba kamar kai ne kai ne baka mutum da ake makawa shi ne magana kamar kai ne kama yaro haka da kaya ka haka kaya ka haka kaya ka sai ce da riga ne a nan haka shi ne gane riga ba da kaya ka sai ka ce a hannun ka yana zagayewa nan in ya ƙara zagayewa suka ce gashi ya ƙara zagayewa nan to kaga shi ne gane ba to wannan haka ai da bude bude suke yi da ai yanzu da yawa wasu daga cikin wanda ake zuwa wajen su in ka je ka gursa su ga maka suna wannan musamman masu masu abin din kuɗin nan masu cewa suna kuɗi ne ka zo naira dubu goma za su yi mai da shi maka shi dubu hamsin take to galibi wani haka suke su galibi haka suke yi daga ba sai su ce ka je ka siyo wani turare ka je ka siyo kaza ka siyo kaza to in kace da baka samu sai ka kawo kuɗin za a tura a siyo maka akwai wanda za a siyo India wani a ina wani a China wani a irin wannan sai a je a kai maka to daga baya farfa da amari za su iya ina ai riba ce su ma suke nema in ka dan bada dan in suka fahimci kai alhajin birni za ka samu kuɗi da kai to za ka za su iya in suka in ka ba su 'yan miliyan miliyan ɗayan za ka iya zuwa su ce su kasa maka kashi gashi ka ga ka fara da san kuɗin gashi yana dan haɓaka wannan ɗaya daga mafi karanci kenan in kuma abin ya gawo da kuma sai su je su sato maka aljina sai ba su sato ba za ka wannan tsafi ne don da kama shi yana yin wannan shi wannan kan shi kan shi za a kashe shi to sai dai malamai sun suna magana cewa rasa shi yana tuba ko ba shi da tuba wani lokacin malamai sun ce ba shi da tuba magana mafi inganci babu laifin da ba shi da tuba ai babu laifin da ba shi da tuba in ya tuba shi kenan in shirka an karba babu shafi yake cewa in shirka an karba to ina ga tsafin shi ma ai shirka ne dama da ka za a karba sai dai maganar tuba wato wannan kafa kama shi kenan na da an kama shi kuma mun ga wannan hadi zai hau kansa in kuma ko da ya tuba ya zama akwai hakki na rai a kansa to za kuma a kashe shi a lokacin ba mutaddan ba sai a kai shi hadda wajen haddi na wanda ya kashe rai an fahimta sai dai idan an mushi afuwa to wannan shine abin da malamai ke faɗa الثانية نبي تفسير آية النساء فسر سورة النساء يمن في الجبت والطاغوت الثالث أنا أكو تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما ضمج كان الجبت والطاغوت لك الجبت أكشي آيتي akwai fasar da aka aka as-sihr at-tagut kuma shine ma tajawaza bihi al-abdu rabbahu dan dai daga fasarori ne da kusan dai ma'anar mutaqali anna tagut qad yakunu min al-jinn tagut zai zama daga cikin aljannu qad yakunu min al-insi zai zama daga cikin wato mutane al-khamisa na biyar ma'rifatu as-sab'i al-mubiqat sanin abubuwa guda bakwai masu halakarwa al-maqsusat billahi wanda aka kebance su da hannu shine ittaqu sab'al mubiqat daga ci aka aka faɗi shirka da kuma sihiri tsafi shine na biyu wanda kin nan muka girman sha'anin tsafi as-sadisa na shida anna sahira yakfur matsafi ya kafirta matsafi ya kafirta wannan wannan ayoyi da dama sun zo maganar kafircin sa sannan kuma maganganu da dama da magabata duk sun faɗi maganar kafircin sa kuma ba wannan shine waki wannan shine waki saboda babin da za a mutunci zai tsafi zai tsafi haka aljanin su zama suna mishi da hidima sai dai idan shi ma ya bi ta tasu ubangiji kana ya zama ba ku tumta kamila mubullina abuda to kai kuma ka je ka dauki kafirai aljanu shedanu a wajen masu ce bakanka ba shakka babu ana iya samun aljani ya maka ya maka hidima saboda yana son ka amma ba ku da alaka da shi wucewa ya zo ya ga wani za su zance ka sai ya mara maka baya an fahimci maganar ana iya samun haka kamar kai ne ka zo wucewa ka zama wani za su zance wani kai maka tsaya ba wai ka hidimtar da su ba su maka maka hadimai ya yi maka hidima a raɗin kansa ya zo wucewa sai ya ga kana buƙatar wani abu ya taimake ka to kuma ana samun jahilan aljanu ai ba kowa ne ba ilimi ba akwai wanda iya nan zai tsaya akwai wanda kuma a kamar misali wannan majalisar wurin wa'azi na namu duk suna zuwa duk suna zuwa kuma in aka baka shekara ta irin wannan daga cikin wanda suka san irin wannan abu galibi malamai ba irin wannan malamai na muke gida suna faɗa da yawa ko suna ganewa wani lokaci malamai na gida ko wataƙila ba muna zuwa wajen yara ƙarƙara irin mu ina kwa wajen manya masu shekaru za su in kuma su za su san gaya mu wani lokaci suna gane cewa wani wani da yake zuwa nan ba mutum ba ne suka zo wani lokaci cikin cikin wani lokaci suka zo su tambaya a wurin sai ga malam wani ce kai malam nan wannan mutum da ya zuwa mutum da tambaya ko yazo yi tambaya sai ta zo yayi haka saboda ba zai kai ko ta malamin ko wani abu kamar haka sai ya zo a dan adam ya tambaya amma saboda malamin ya saba gani irin waɗannan sai ya zo haka nan shikenan sai in ya amsa da mai sai tashi in ta biya wani wannan ya shafa ruwa da shi kuma ba in ta biya ba mu kan mu a zamanin nan mu akwai wanda muka san haka na da faruwa da su daga wane wane ya zo ya zo wajen ya tashi in an ce ku je ku nemo ba za ku gani shi ba ku ba ku sace gani shi ba har abada wale ku ce wane wane aljani ne ba gane shi za ku yi ba amma shi dai na dan gane ba gaba kuma ba gane ake yawan hira ba in zana da malamai irin wannan suna gaya maka abubuwa irin wannan za ka yi mamaki gaskiya za ka yi mamaki suna ibn tabiya a tarin rubutun su lokaci yana gane ba to akwai lokacin da ma a ibn tabiya wanda ya saba yana musu wa'azi za a ga lokacin a kulle ibn taymiya sai su je sai su mutu wa'azin su a duniya wannan wani lokaci ma idan misali ibn taymiya da kaga ibn taymiya shi a da'awarsa ya dinga wato fada da shirka in ka tafi da kace shehu in ka je ka bace a ta sahara ka kira shehu da ba shi kenan sai aka sai a samu kawai wani lokaci aljannin sun tafi ko da sani ko ba da rashin sani ba sai su zo kawai sai su zo sun sa almajan ibn taymiyyah ne to sun ba shi sai su su dogoro doga hanya din kamannin sa sai zo sun na mishi godiya kuma to shi ba shi bane ajiri ne wannan shi ba shi bane to da yawa kuma ana samu wasu shi daga cikin masu ganin karamomi daga cikin waliyanan da sanan da ba za ga a ce an gawa an gawa irin wannan ke faruwa aljanin sai ya zo ya musu wannan aikin ko zai tsammanin ba wannan shehi ne shi ko shehi da ke ba shi da tsoron Allah sai ce shi ne ya san ba shi bane kawai so ku ban mace irin waɗannan domin kun je irin ana magana irin wannan ba ko shi za ku cewa wani wani shi ma ya zama ɗan gargajiya ya zama ya zama harka yana harkan suki burutsu irin wani mutum yana yana baka labari zai mamaki har shi ne sanya daga cikin malaman masar akwai hamdul fiqi wanda ya ta yakin mutul aka ya dinga aiwata mutum ya zai faɗa wani maganganu to sai al'allama abu shafi ce to kana kaita shi kenan ƙarya ya maka dan kai baka sani ba kai sai ka ce kai babu shi kuma gaskiya magana mu kan akwai irin tajirba da muka sani irin wannan mu za ka gani a cikin malaman mu ko wanda muke san su da yawa haka za ka ga akwai wanda in suna baka labarin ya za ka yi mamaki wallahi wallahi za ka yi mamaki iya mamakin ka inda su inda wato za ka ga wani lokaci Allah ya sanya su kan gane abubuwa irin wannan aljanu ana samun haka to to ana yi samun aljanu ya maka hidima amma ba kai ka zo ka zama ɗan hadimin ka ba sai yanda ka ce in sai yanda ka ce to dole an samu tsafi ba sai an sami wato istanta a babu mai babu amma dai yanzu ya ga za a maka to a jikin an samu kuma jahilai wanda za a ga shi da ya zo wucewa sai ya zo ya ga misali wani yaro ne karami da ya zo wucewa sai ya ga an tasa shi ya ga an tasa shi a gidansu ko wasu ba ta gidan ko wani abu makamancin haka shi kenan sai ya zama musamman yara kana aka samun wannan sai ya zama yana ba shi tausayi shi ya sai fara buɗe mushi ido ya fara buɗe mushi ido duk wanda suke taɓa shi zana baya kwai baya baccin daɗi ba zai bacci ba ka gaba shi ya ci a mushi ba shi yaron ba shi ci a mushi ba to daga nan kuma daga baya ina ganin batacce ne ko ɗan bid'a ne da ana samun wannan ko mushrikin ne shi ma sai ya fara in ya zama abokinsa sai ya fara gaya mishi wato in zan iya ma buɗe maka ido ba in ka saka ba da magani sai ba zama aka ce wane wane ko wancan wancan bai bada magani to ga raki fa ai ga ki samu asali za ka sun zo ne da niyyar ba zan taimaka ma wani daga ba kuma sai a sai a rigide a haka sai za ka wannan abubuwan duk sai kun sai kun kula ba komai da in baka sani ba in mutum yana cewa baka ku share aufa ba da jahilci ba kace kawai in shafa maka kai to kai kai al-ikzam kenan ba a takzir ba al-ikzam shine kawai dan abun kai ya sha maka kace kai baka yi da ba ba zai faru ba a ba haka kamar da zaka tabbatar da abu sai da ilimi kuma ba ko ne shi ba tsakar ilimi ba kusa abubuwa da suke alaƙa da aljannu gaskiya in ba ka taɓa zama da mai harkar mata ba za ka sani ba ba za ka sani ba anna sahira yakfuru annahu yuqtalu wa yazdab to ana kan shi ba za a nemi tubansa ba wannan ya tafi akan abin da wasu malamai suka faɗa amma dai magana fi inganci ana neman tubansa ana neman na in ya riga ya an kama shi amma ya riga ya tuba shi kenan wasu malamai sun ce ana iya ana iya ma isita ba din ba ko da an kama shi ba a nemi ya tuba in ya tuba to shikenan sai kuma a je a kalli kuma wato yanayin jinanan mutane da in in ya in ya in ya in ya in ya ci kudin wani to biya kudin in kuma ya kashe wani to a kashe shi a tabi'an da takwas wujudu hadha fil muslimina ala ahadi umar cewa an sami matsafa a zamanin sayyidina umar fa kaifa ba'da wuto ila gabayan sa ila gabayan sa min ba ga wala san matsafa kenan ai jama'a ba ta bani tsafi ba ta bani tsafi da wuya kaga sun bar tsafi mu yanzu ne kaga da yake tsafin yanzu kusan galibi tsafin mu shine wannan harka na na technology amma Allah ta'ala da ba ya wasu abubuwa nan da nan a nan da nan da shi ake yi kuma ko yanzu turawa ba su ne tsafi bane kaku zama da wasu daina ne ba su daina ba ko wannan ko wannan me fayar da ake ta magana wannan ba sunan sa ne ba eh Jeffrey Jeffrey fayar sun da aka magana ba ana magana wasu daga abubuwan tsafi ake da su ba da wasu turawa ba a je da tsafi suka yi ba turawa sa daga cikin mutane masu yaudarar tsiya za su ce maka ba sa yi amma suka shige ciki suna yi suna yi suna kayan su la kyauta to wannan kaga bai magana ko wanda wanda ya je wajen bokan ba bai magana wanda ya je bokan ba hadisai sun zo hadisin Ali bin Abi Talib hadisin Abdullahi dan Abbas da wasu su duka sun yi maganar cewa a baya cikin mu wanda ya sa a mushi tsafi man takaha da atakohi da lahu wata tsayyara wata tsayyara lahu wannan duk hadisai ne wanda suke tabbatattu hasanin ne kuma maka ce sahihun lirairi hadisan da suka cewa baya ciki akwai hadisin da ya magana cewa duk wanda ya je wajen boka ya gaza tashi da abin da ya faɗa to ba za a karɓi sallarsa na kwana arba'in ba wanda je wurin boka ba za a karɓi sallarsa na kwana arba'in ba wanda kuma ya je ya gaza tashi da abin da ya faɗa to kuma ya kafa shi abin da aka saka ba da Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisan sun tabbata a haka sai dai malamai suna bambantawa wanda ya je mutsulakin ya je kawai ya je dai ya ba ƙarƙashin ido ko kuma da ya je dan yana ganin shi ya riga ya yi ya karanta ya yi ya yi kuli ya yi uluhiyan ya bata yi ba ya yi tabara bata yi ba ya ce dai bari ya je wurin wancan tun da dai shi ma duk da ya yarda bokan azzalimi ne ya yarda azzalimi ne amma kuma bari ya je tun da shi ma wancan azzalimai azzalimai ne sai ya zama an sama alwali ba da zalimi na ba'dan kaza kuma sai irin wannan tana rajin kan to wannan ba za ka karɓi sallar sa fara ba ba su imani da shi ba amma yanda zai je fa sadaqahu ya tsammanin cewa shi ma ya tasarrufi a gaibi ko kuma sa'a yanda Allah ke yi to ne ya kafirta ko su kuma ji tafsirin ko ba tafsirin ya ya fita yawwa to wannan saboda wani lokaci hadisan guda biyu suna da dan gwara kai to sai mu tashi babu bayanin shay'in min anwa'is sirr sai usulul sunna ko na imamu ahmad usulul sunna na imamu ahmad ibn hanbal za mu tashi wal iman qawlun wa amal imamu ahmad yake cewa imani magana ce da kuma aiki abinda yake magana magana ce ta fatan baka magana ce ta zuciya sannan kuma aiki ne na gabbai an fahimci magana dai in kaga irin wannan kaga malamai wani sun ce al-imanu qawlun wa amalun wa niyya al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad ko al-imanu qawlun wa amal da abu ɗaya ne dan wanda yake qawlun wa amal yana da maganar qawlul lisan da kuma qawlul qalbi sannan kuma akwai kuma al-amal shi ne amalul arkani don haka wani da abu ɗaya ne a ba'ala suna ke maimaitawa cewa imani akwai shi a magance akwai shi a aikace akwai shi a budurce wannan suna yi saboda su raddin wanda suke cewa a imani kawai shine magana a baki wasu ce imani kawai shine zuciya a zuciya take a takawa hakuna irin masu waɗanda wasu ce a imani shine kawai aikin gabbai wannan da raddi suke yi ko a sha'ira ma za ga imani a wajen suna tasdiq kawai shi sa ibn tabi'a ya littafa sa kitabul iman yana yin ma sha'iran su da ire-iren su raddi cewa imani kawai shine wato wannan aikin gabbai akwai wani abin da za a ga wasu malamai suna kawo shi shi ba shi da dan wahala ba shi da dan wannan za ga mai yake sahawiya ya ya samu sallah a wannan babu cewa imani aiki sharqu kamal sharqu kamal ne ko kuma sharqu sihha ne kun taɓa jin wannan matsalar ko abin da suke faɗa a imani yanzu in kai aiki ka sallah cika sa maka imaninka yake a cikin zuciya ko ko a a yan sharadi ne na ingancin imani naka in ma baka yi ba imanin bai inganta ba wannan ko kwanakin baya an ta ta taɓa da Sheikh Rabi'i da sauran abokan tattaunawansa akan wannan mas'ala sosai ba mas'ala ce wacce take tana bukatar sai an yi bayani sosai in ka ce imani shaƙu siha ne wanda ya faɗa haka a cikin malamai abin da yake magana bayan yanzu aka ce ka yarda da Allah ka yi imani da shi ko ba a taɓa samun wani hubu'i daga cikin aikin ka zai mutuwa ka yarda da shi wannan jinsul amal din kenan jinsul amal shar'u ne na sihhatul imani amma ahadul a'mali eh eh wa aikace aikacen to amma kuma a cikin aiki kuma wani aiki ne ya fi aka fi gane cewa musulmi mamantin musulmi ne kowa musulmi ba ne sallah ta kaga sallah kan shigo cita imam ahmad ke dajewa cewa sallah sharqu siha ce na imani to magana ta ba rungurgun baka ya aje ta baki daya amma dai ya mata da bukatar tafsiri rungurgu a ce baka taba yi ba da shi Allah ya baka ajalin kwanaki shekaru a shekara kan shekara ashirin a musulunci amma ba a taba ganin yau gashi kayi ko sadaka ko zakka ko sallah ko me ba Allah ba da zai mu cewa kana san shi to wannan kaga dole akwai wanda zai ke wannan munafiki ne a zuciya to wannan shine ake magana shar'u siha haka zalika amma kaga ana magana daidaiwa aiki to ana iya samun kazararren musulmi yana son Allah ya yarda da shi yana dan yi wasu ibadi duka ta wasu bangarori haka a aikace amma dai shi duk wani aikin kirki ba ban shi za yi shi kan gararre ne kawai irin kamar su in ba sai shayin da haka da kake ganin su ai ba san Allah da manzansa bane kuma wani lokaci suka suka dan ji wani abu a zuciya dai ko yaya dai cewa dai Allah fa na dan fa ya suka dan faɗa wannan amma dai waga aiki ba ta aiki to wannan shi a wasu wannan aikin wannan kuma sharɗu kamal ne an fahimci bambancin inda za a haɗa maganganun ko eh amma dai al'asul shine in zaka magana aiki kace al'amal shar'u sihha ne saboda wannan maganan qaulun wa amal tunda ka ce imani qaulun wa amal ne to nan amal kamar yadda qaulun shar'un da sihha ne in ka yi a zuciya kace ka yarda Allah shine Allah da zaka bauta ba to ai sai ka faɗa to faɗa shi ma wani shar'u sihha ne to shi ma amal kuma shar'u sihha ne wannan shine abin da ibn ya yi taqiqi amma dai in ana son a bambanta magana sosai a bambanta to akwai inda inda zai zama kamal akwai inda zai zama duk babu wani abu a zuciya babu wani wato kudiri a zuciya ba shi a kudirin akwai tushe akwai kuma fara'i yanzu misali tushe na imani da kadara shi ne ka imani da kadara akan wani abubuwan guda hudu al-ilmu al-kitaba al-khalq wal mashi'a kaji kuma abin da ya samu da kai kai haƙuri ka yarda ka karba amma ƙari akan wannan haƙurin kaji ka yarda kaji kaman ba ko yi maka din ka daina kallon kaddaran wato rarin kadaran kana kallon aikin ubangiji wani kuma musahabi ne to haka wannan musahabin wani ƙari na kaba haka da shi haɗa shi ma a maganganu na magana kana zikirin baki kana waye kana sauran su na abin da na wajibin ka amma kuma ƙari akan wannan zama kai da duk abin da zaka shi kai zikirin ubangiji wannan kuma kamala ce ai haka wannan shi ma sharbu kamal ne ya wuce sai haɗin haka zalika shi ma aikin aiki akwai aikin da zaka ga waɗannan abubuwan su ne wajiban ka in ka ƙara kuma kan wannan kuma kamal ne kamala ne akan haske akan haske to kaga addini akan haka yanzu ana samun bamban yanzu daga asalin imanin akwai tafabuli ko babu tafabuli akwai fifiko ita ma wata falsafa ce wanda a hanaf sun saba shi da na san kamuka magana a hanaf ne kuma da in kun je za kula kanta ya taɓa hawu ya ku fahimci inda malamai suka mishi gyara a wajen shi yanzu idan ana maganin cewa a yanzu mu duka nan a asalin imani ɗaya muke ko kuwa ko tun asalin mamun bambanta su a wajen hanaf tun da imani a yana fara da wani abu ne ɗaya yawa to ai kaga babu wani ruwa face farkonsa ɗigo ne to babu wani imani illa face farkonsa shine dai farkon imani nan wanda shine da farko sannan za a je yawa kamar bishiya misali a tushenta saiwanta daga bayan ta hauta yawa sai ce to duk mutane a wajen imani a asalin su ɗaya suke a sama ne sai wannan sai ta yaɗu da yawa wannan kuma sai ta dan tsuke ba ta da wajen an kana yawan yin aiki wannan shine ayan ana kuskure ne kuwa dan su in ka faɗi wannan magana zai bayi ka ce da mu da manzon Allah da Jibrilu da sauran duka duka asalin imani ɗaya muke wajen aiki ne da sauran abubuwa suka haɓaka musu suka fi mu wannan shi abin da shi ne babu ya faɗa wannan kuskure ya bayar ra'ayin malamin Abu Hanifa akan wannan matsala wannan kuma ita kanta bid'a ce ita kanta wannan ra'ayin bid'a ba fa ce shi dan bid'a ba wannan shi wannan ra'ayin ita kanta wannan ra'ayi ra'ayi ce ta bid'a saboda yanzu ka duba ka gani da bangaren da ta yi zama ta hau bangaren manzan da bana da bangaren take iya nan ne da a asali ka je ka duba kan ita kanta za ka jijiyan yanzu kai yaro karami da yaron da ɗanka da kai daidai kuke a jijiyoyin ku a kai jijiyoyin ku sun kama kaza sun waye sai za ka ji abin da ya girma a sama to kasan ma ya ƙara gwaɓi da faɗi da kuma kauri to wannan kaga saboda haka a asalin iman al'asul asalin iman shi ma ya zidi wa yankus kamar yadda kuma far'in iman shi ma ya zidu wa yankus to su kuma a wajen ahnaf da murji ana kiransa murji atul fuqaha asul iman la yazidu wa la yankus walakin far'ahu hiya huwa alladhi yazidu wa yankus to wannan abubuwa ne wanda suke suna bukata sai sai an ba hankali mu ma kuma a cikin a cikin mutanen asha'ira akwai wanda suke cewa iman tasbiki ne kawai su a wajen su hakikanin magana asha'ira su a wajen su sallah da azumi wanda wannan kharijun an musamman iman inda taqiq a wajen tahqiqi shi da ibnu tabiya ba ya ce to ba wa ya ce imani lokacin ma'anahu a tasdiq ba ya faɗa haka ita ibnu tabiya shi ba da ba tabiya ku zafa ku zafa in ya gana dai ba a kawo da gingimu da yawa sai ya da abin da ba kake tsammani ba kai kaya da sai ya ce shi bai da ba ta al-iman at-tasdiq wa ya faɗa yace in kace saddaqtu fulanan in kace amintu fulanan ba nasu ɗaya ne bai da ba nasu ɗaya ba shi kuma ka'ida an tace annaba'u ma'anahu al-khabar lokatan lokatan to kaga al-khabar da annaba'u duk ma'anar su daya to zaka ce nabatu fulana zaka ce khabartu fulana amma ga al-iman at-tasdiq in ka ce saddaqtu bihi ka ce amantu bihi to ka ce to ya ce da mafulun bi muta'addi bi nafsihi da mafulun sa ce amantu fulana ka ce saddaqtu fulana bai dade ba so wannan shi ne abin da shi ma imamu ahmad anan yake ta yake ta maimaitawa al-imanu qawlun wa amal imani maganar aiki ne kuma magana ce ta ta gabai magana ce ta ta baki da kuma magana ce ta zuciya al-mahabba imani ne san Allah imani ne a ƙiƙini imani ne gabatawa imani ne subhanallah imani ne sallah imani ne ita ma to wannan duka shi ne abinda shi imamu amurki magana wannan kuma ijma'i na ahlus sunna baki daya in ba abu hanifa da ya samu zalla akan wannan ba abu hanifa ba shi da wanda wasu daga cikin malaman sa Allah ta'ala ji kansu akan wannan babi sun fada abu hanifa yana da wasu abubuwa da ba je dan sasa ba shi ba wannan in kuma ce ya tara har sunna da ba a bil jumla kenan ba ka abubuwan da dan sasa ba wannan shi ne ra'ayi sa sauri shi ne abin da ake rubuta daga Imam Malik Imam na Malik wannan shi ne abin da ake rubutawa da isnadi da mabambanta akwai Suraj ibn Nu'man ina rawaitowa daga nafi as-sa'iq daga imam malik cewa al-iman qawlun wa amal al-iman qawlun wa amal in an ce ka faɗi maka dalilin da sa imani zama qawlun wa amal me zaka kawo kai tsaye a cikin hadisi shine abin da hadisin da mahmuda abu da kawo maka a can talafatu usulin nan cewa al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba adnaha imaqatu al-adha 'ala at-tariq sai kuma wal haya wa shu'batun min al-iman kaga da ya faɗa cewa imani rasa ne sai ya faɗi daga cikin imani shine aikin gaba shine kan samar da wani abin da yake cutarwa ne hanya ka kawar kaga na aiki kai wannan sai kira shi imani sai kuma me ya faɗa ma wanda al haya a uku ne ko ba uku bane ya hadisi yake ne na auto a'laha ko afdaluha ya afdaluha qawlu la ilaha illa haka ahsant kaga abu uku ya fada ya fada maganan imam al-aba an al-tariq shi da adnaha a'laha ko afdaluha afdaluha qawlu la ilaha illa haka wannan qawlun ne sai kuma ce al-hayawu kunya asalin sa a cikin a cikin zuciya shi ana ganin tasirin sa ne a fuska kaga to nan awal ya zo qawlun ya zo i'tiqadun ya zo saboda al-imanu amalun wa qawlun wa i'tiqad shi kaga maganar ahlus sunna ya tabbata maganar ahlus sunna ya tabbata cewa al-iman qawlun wa amalun wa niyya ko qawlun wa amalun wa i'tiqad amma cewa ikhraj al-amal an musamma al-iman wannan aqida ta jahamiyya da su karramiyya da kuma sun maturidiyya da sha'ira da dan bambanci yadda suke tabbatarwa wasu suna kore ma baki da su ce imani kawai magana ce wasu ce a imani a zuciya ce kawai wasu kuma kamar su hanafin suna cewa shi aikin sallah da azaka da muke da sauransu aikin gabbai sharadi ne na imani na cikan imani su ba sa cewa ba dole bane su kaga wanda ta su suna cewa ba in ka faɗa wannan kai mumuni ne kai dari bisa dari in ka faɗa ka ce la ilaha dari bisa dari mumuni ne kai ko ka kai a zuciya ko baka aiki ba to ba su su ana ba sa faɗa haka suna cewa ba kai ba mumuni ne dari bisa dari ba to ka rasa wannan kamal din amma cewa ganin su so imamu abu hanifa da su hammad ibn abi sulaiman al-ash'ari malamin sa wannan kusan duk shine a wajen su a kidan su sa Imam Fahawi wannan shine a kidan su cewa wajen wajen Yazid wa yanqus kuma al-a'mal sharbu kamal da sauransu wannan duka su za ba ahlus sunna a wannan babi Allah ya ji kansu kama da fil khabari kamar yadda yazo a wajen labari wato a labari wato yanzu a cikin hadisi ingantacce akmal mu'mina imanan ahsanuhum khuluqan mafi cikan mummunai imani shi ne wanda suka fi su wato kyawun ɗabi'a kyawun ɗabi'a ba aikin ba aiki bane wa khaliqin nasu bi khuluqin hasan kyawun ɗabi'a ya aiki ne kaga anan sai mu zana kira shi da mafi cikan imani a shi kaga wato imani ana samun shi a aiki kenan imani ana samun shi ana samun shi a aiki wa man taraka salata duk wanda ya bar sallah fa qala kafara to ya kafirce imam ahmad ya tabbatar da abin da wannan shine mazhabinsa da baya ko rawa kai baya ko tantama wanda wannan yasa ya sa tattauna sun samu bambancin ra'ayi da shi da imamu shafi'i imamu shafi'i yana ganin ana iya samun wasu bangarori da ana wato wannan da ta cewa wannan zamani kuma aka samu bambanci tsakanin shafi albani da shafi min baz da kuma shafi ibn isaimin kowa ya tafi kan haka shafi albani da littafi ibn isaimin da littafi kan wannan kan kufur tarik salah ko tattaunawa da yayi takari da ya a durusun sa da su shafi min baz kowa ya majuna raddi cewa a shekwa albani ya gaba hujjojinsa manya a wasu abubuwa da magana shekwa ba za a iya za ta yi amfani da ba kan wannan an haka aka su kansu su saddam da su da su kaddafi akan wannan akwai lokacin da aka kafuta su duka saboda wasu abubuwa da suke yi na kafurci kafurci tsantsa to amma shekul albani yana ganin kamar wasu shari'an ba su cika ba wanda kuma gaskiyar magana waɗannan abubuwa suna buƙatar tafsiri a wasu a wasu wurare maganan ba wai za ka iya ɗaukar su kai tsaye baki da ba duk suna buƙatar tafsila ta wasu wurare kai maganar da shekul albani za ka ga ta yi amfani wani lokaci kuma za ka ga sai shi ma an ɗauki maganar su su shekul bin bas ba da za a ce mutum ya zauna ya ce yanzu ka kamar yan uwan yarbawa an sana da wani ɗabi'ar a ga mutum sai dai na juma'a ne kamar da kuke ake fige ba coci sai na juma'a sai je sai je juma'a ya gowar sarawa da ba shi ta irin wannan wani lokaci ba ka iya sakin musu kamuci kai tsaye sai yayin da ka tabbatar wasu abubuwa da suke na shubha da kaza duk sun dauka sun kawo musu amma dai Allah kalla suna aikin koyaya suna yin gashi suna yin sallah din ko da sati sati ne wannan shi ne abin da amma shi a shek abdurrahman ibn nasir sa'idi malamin ibn izam yana cewa duk ko ko sanar da ka bari ka ka fi abin da shi ruwa ce daga imam ahmad shi ma ruwa ce daga imam ahmad sai wajen kufur tarikin sala abin da nake faɗa muku wannan ku daya ku yi karatu sosai a kanta wajen ɗabbakawa wasu yawancin malamu na mamlaka su ba sa ba sa ba su sauwara sauran duniya a lokacin ba irin turkiya wanda gaba sai ne da sallama waki da sun zama kamar arra amma kuma suna son Allah da barasa a wasu lokuta amma da barasa ya zo suna yi suna kuma juma'a su can ma doka ce ma an ga samari irin waɗanda suna yau zuwa masallaci a ce wani kai da ke damun kare kai kafin daga baya aka fara samun wato tada zaune tsaye aka tada mutuncin daga baya ake ganin mutunci al'afa dawo a turkiya har wata jakar larabawa na north africa nan duk kusan haka suke da cin addini ba baki da yin sosiyar da su maroko mu ba na yanzu ka zo ka je kudancin kasar da haka za ka ta gani ka ga musulunci sai dai abaci abaci abaci abaci ko akwai malamai a cikin su amma malamai da suka murguda wasu lokacin malamai masu ilimi ma wanda a rushe rubucen su sun fi abu jabar hatsari sun fi abu jabar hatsari akwai wasu rubuce rubuce da suka yi masu hazarin sun sun iya larabci su yarbawa sun iya larabci sun iya larabci san gaske sun fi iya larabci mu yarbawa sun fi hausa iya larabci bai laka sun tashi suna da yaren yaran za su yi magana sai su lalata abuwa suka kawo shubuhohi daga yan hamadiya da bayan suna da yawa cikin su ai so yana da wannan abubuwan sai kun bi a hankali suna ba ta rarraba bayani kar ku cewa na baki da kafin sai yayin da ku tabbatar hujja ta je masa in hujja ta je masa kuma to wannan kaga shikenan ya zama kafirin wa laysa min a'mali shay'un tarkuhu kufrun illa salah babu wani abu a cikin aikace aikace wanda barin shi kai tsaye yake kafirci sai sallah wannan yana ya dauko hadisi ne na asali da wannan ke rotewa Abdullahi bin Shafi ke rotewa daga sauran sahabbai kana sahabatu la yaruna shay'an min al-a'mal tarku kufrun illa salah wa man taraka hadu wanda ya bar ya bar sallah huwa kafirun kafiri ne wa kada ala Allah qatlahu kuma ubangiji ma yayi umarni a kashe shi sai mu tashi wa khairu hadhihi al-umma wani a takfir shi ma dai wata hali sai mun sa littafi shi saboda yana bukatan yana da santsi ba a wurin al-wasatul kubra ta ibn taymiya ibn taymiya yana maganan cewa wato duk wanda suke bin littafi Allah ta'ala sau da kafa to su ne suka addinin Allah tsantsa wanda suke bin sunan mazala sau da kafa su suke bin addini tsantsa wanda suke bin fahimtar magabata fahimtar sahabbai wanda suke bin addini tsantsa duk wanda kuma ya saba da ku akan wannan asalin guda uku to ya saba shi baya yin addinin tsantsa kuma kun fahimci maganar duk wanda ba a cikin abin da yake mazar talaqqi wal istidlal insa ba kitabu ne da sunna da aqwalu as-salami da sahabati fa ba'dahum ba to na baya kan addinin tsantsa shi ne abinda ibn taymiya nake yake tabbatarwa yace to masu irin wannan aqidar kitabu da sunna ala fahmi salaf al-umma to wannan sune furqatun najiya kuma sune wato tawaga ta yamma dalla wanda suka Allah ya tsiratar da su wa hadhihi al-firqatu an-najiya ahlu sunnah wannan wadannan wato tawaga wanda suke sune suka tsira ahlu sunna wato ahlu sunna kenan hiya wasaqun fil nihali sune wato tsaka tsakiya ko shi zaka same su ne tsaka tsakiya a cikin kungiyoyi da suke danganta kan zuwa ga addinin musulunci ne an-nihal kama anna millatul islami kamar da addinin musulunci wasaqun fil milali shi ne tsaka tsakiya a addinai da suke danganta kansu da addinin Allah da samawi na sama yanzu dauki musulunci a lokacin da aka samu wani shi zagin annabawa ma yake yana cewa yana dankata wani annabi da zina cewa dan zina ne shi a daidai lokacin mu kuma sai muke cewa a annabin Allah ne a daidai lokacin da kuma wasu kuma su kuma suka ce su kuma dan Allah ne mu kuma a lokacin muke cewa bawan Allah ne to kaga shi ahli sunna wato musulmai su ne wasu tsun baina ahli milali to kuma su ma wato ahli sunna zama a cikin a cikin ƙungiyoyi sufayensu ɗan ɗariƙunsu ‘yan shi'ansu kaza kazansu za ka gani wasaɗin ne tsakanin annihal ƙungiyoyi a daidai lokacin da wasu za su ce su maƙiya ahalbatin na su bawa za su ce su ahalbatin duka ba su da mutunci a wajensu za su ce a ahalbatin ubangiji mazala ya umarni a rige mashi zumuncin su da kuma suna da hakki na salatin da muke musu a yayin lokacin da wasu wasu dauke arabi su kai sau sawa saba su ce su sada da isma ba ma sa laifi Allah ma ya kasa ya ba su lamarin duniya ba su suka yi hatta halitta su suka yi sun san gaibi sun san kaza ta mu ba ce mu sa ka ba al bai sahabbai ne su ba sahabbai ne musulmai da cikin musulmai kawai amma ba su ake bi ba kaga ahalus sunna wasatun ne bai da ahalin nihali to wannan haka zaka ta samu kuma wannan shi ma yana taimakon ka har rigima za ku muna yi a yanzu to alhaq wasa za ku ga wani ya targima kan kaza kaza salafiya kaza ba salafiya ba kaza sunna ba kaza ba sunna ba ai targima da juna to zaka je ka samu gaskin shine tsaka tsakiya baka ba ka ji annakum ummatan wasata yawwa fal muslimuna muslimai wasatun tsaka tsakiya ne fi anbiya ilahi annabawan gami da annabawan Allah wa rasulihi da manzanninsa wa ibadihi da kuma bayinsa as-salihin wato na gargaru lam yaghlu fihim ba su wuce gwada iri ba kamar galatin nasara kamar da nasara ta wuce gwada da iri fattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban sai su zama su waɗannan nasara suka je suka riƙe malaman su da manya manyan masu ibadan su ababen bauta min dunillahi kuma bayan Allah ta'ala wal masih ibn maryam da annabi Musa annabi Isa shi ma wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahid alhali ba musu umarni ba fa jira su bauta ma Allah guda daya wannan ba aya ba aya bace na ta gaya wani usulun mutum ya kenan shi sa duk yayin da magana sai arsa ya zaɓi shi kaga yayin da yake fatakabu ahbarahum wa rubar arbab aka aya ce wal masih ibn maryama da yayin wa ma umiru illa li ya'budu ilaha wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun ma mata da gaskiya gaskiya ta bata gare shi gabar abin da suke masa shirka wala jafau anhu kuma ba su wato mushi ji jafa'i ba su tsaurin ido kama jafatul yahuda kamar yanda yahudawa suka tsaurin ido suka yi jafa'i فكانوا يقتلون الانبياء بغير حق su suna kashe annabawa ne ba tare da haƙƙi ba haka zalika wajen tabbatar da karama na waliyai ahli suna suna da tsakiya ba su ce waliyai suna iya abin da suka ga ba kamar annabawa ba sun ce karama annabi wali ba da ta kai na annabi ba bambancin karaman wali da mu'jizan annabi kamar bambancin annabi ne da da sauran wanda ba annabi ba annabi ba amma kuma a daidai wanda lokaci kuma su ba sa cewa kuma ungurin ba samun karama ba sa faɗa haka saboda akwai wanda su kuma suke inkarin karama ba ke da sassa duk wannan magana ce kawai da aka suna inkari to an suna ba sa inkari suna tabbatar ba haka wasu kunne koyaushe su suke fakanu yaqtulun al-anbiya bi ghairi haqqin sun kasance suna kashe annabawa ba tare da hakki ba wa yaqtuluna alladhina ya'muru bil qist minan nas kuma suna kashe duk wasu masu rajin gyara a cikin al'umma suna umar da adalci a cikin al'umma su suna kashe su za ga ta hanyar yahudawa na yi da kuma turawa sun ba da musu baya duk wanda ya zo na gyara ki sai kawo to suna nan sun mushi wani sun mushi wani wani zango zango ana kallon ina dabdalar za ta kai in ya kai dabdalar red zone sai a ce to wani gaskiya ya zama kuma ya zama threat a mabali sun sun kai sura sun ce ya zama threat na international virus din su to ya zo da wani abu da zai kawo musulunci ya tunkure su abin da suka yarda da shi za su kai shi kuwa kullum ma ja'ahum rasulun diya yayin da wani annabi ya zo musu bima la tahwa anfusuhum ta yanda wato ya zo musu da abin da zuciyarsu bata so ba kazzabu fariqan sai su kaita wasu bangare wa qatalu fariqan sai su kashe wasu bangarori bal mu'min su mu'minai amanu bi rasulillahi sun suka imani da annabawan Allah wa azzaruhum kuma suka girmama su wa nafarun kuma suka taimake su wa waqaruhum kuma suka yi tauki suka ba su girman da ubangiji ya tilasta musu sun ba su wa ahabbahum kuma suka so su wa ata'uhum kuma suka yi musu da'a wa lam ya'budu wa ba su bauta musu ba kaga da karakiya kenan sun girma ba su saboda girman da ubangiji ya ba su amma ba su bauta musu ba wa lam yattakhibuhum arbaba amma ba su rike samu dai awon bauta da ba Allah ta'ala ba kama qala ta'ala kamar Allah ta'ala yace ma kana li basharin ba zai dace ga wani dan adam ba an yi utiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa ubangiji ya mishi bai wani littafi da hukunci da kuma annabta thumma yaqulu lin-nasi sannan sai ya zo yana cewa mutane kunu ibadan li min dunillahi ba to bayina ko bayan Allah walakin abinda zai gaya musu kunu rabbaniyina ku zama mutanen Allah bima kuntu tu'allimuna alkitaba saboda abinda kuka je kuna sanar shi da mutane littafin Allah wa bima kuntu tadrusun da kuma abinda kuke darasi tsakanin ku wala ya'murukum shi anan ba zai mushi umarni an ta takbil mala'ika da kuriki mala'iku wannan bai da annabawa arbaban ababan bauta ko bayan Allah ba a ya'murkum bil kufri zai muku umarni da kafirci ne ba da antum muslim bayan kun sallama wa ubangiji kanku kun ce kun musulmai ne annabi ba zai haka ba to wannan shi kuma amince annabi zai haka ba kaga wali ba zai haka ba kenan wali ba zai haka ba wannan shine mafhumin da shi da biya kaga ka kuma ta yana magana da dalika ne zai zai musu magana musu magana kan abin da suke yi na waliyansu ne to idan annabi an ce ba zai haka ba to wali ba zai haka ba in kuma ko ce wali zai haka to kaga shi ya huwa ma zai annabi kenan to wani annabi ne zai wani wali ne zai zata annabi kuma ai babu sai mu tashi wa min zalika ko wa min zalika an al-mu'min tawassatu fil masih sai al-ubudiyya na za mu tashi al-ubudiyya kun san wajen ban sa ban cika sa alamun ba Thank you. an ce an ce baka jari baya jikin naka Allah ka da sauki ya sha mamu ka zo baya ina na ku ce? to nan ne za mu tashi? ita yana kawo mana الحقوق المشتركة لكم على الحقوق الخاصة لله تعالى sai ce walau annahum rabu ma atahum Allah wa rasuluhu inda sun yadda da abin da Allah ta'ala ya ba su da shi da manzansa wanda a lokacin manzala yana raye zai iya dauka ya baka saboda idan ya baka wa ya baka ya baka ne da izinin Allah wa ma ramita idh ramaita walakin la haraba rama an-nabiyyu walakin isa lar-ram ila haythu aradahu an-nabiyyu inna ma awsalaha awsala awsalahu Allah ta'ala ubangiji shi ya isa masa da shi dan haka yanzu da ya dauka abu ya baka ya baka yana umarnin ubangiji abin lura kuma shine wanda ya umarni a baya din shi ya baka amma shi mazala shine sababin shi Allah ta'ala kuma shine musabbib to a lokacin da ya baka kana iya cewa Allah ya baka manzanka Allah ya baka kana iya faɗa a rayi bayan ka in ka faɗa al'ita lillahi wa lirasulihi wannan kana iya faɗa haka amma bayan ya riga ya rasu wala ba zai ba zai ku ce ya baka da hannunsa ba saboda ka dole ka danganta wannan aikin zuwa ga Allah ta'ala shi daya wannan al'ita ta bangaren al-masail kauniyya kenan amma ta yi al-masail shar'iyya har yanzu al-mazala yana bayarwa tunda ga shi ya bamu sunna walau annahum rabu ma atahum Allah wa rasuluhu shi ne mun ga dama zamu cewa ma atahum rasuluhu faquduhu abinda mazala in sai in ka ce to wannan rigimar da muke yi wai a koma zuwa ga Allah da manzansa bana a koma zuwa ga abinda Allah da manzansa ka zo mana da shi to kaga an kamar da kake magana Allah da manzo kan da shi shine shari'a to shari'a manzo kuma tana da har yanzu kamar yadda Abu Bakar Abu Bakar Siddiq ke faɗa to fa inna fa inna Allah hayyu la yamut wala lahu radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu suka ce hasbunallahu Allah ya isan mana kaga wajen hasu wajen hasu sai sai sai aka dangata ma Allah ba ce hasbunallahu wa rasuluhu ba dan ka fahimci bambancin shi lafazin alhasu anan tunda alhasu anan abin da ake nufi da shi shine wato Allah ya isar da mu ya isar mana a matsayin mai bada arziki kafanallahu raziqan Allah ya isar mana a matsayin mai bada arziki to kaga ashe wajen bada arziki kuma aikin wani aikin Allah ta'ala ne zaka magana baya yi zaka ce ka hasbunallahu wa rasuluhu sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu lalle Allah ta'ala zai ba mu daga cikin fadalansa da manzansa kaga sai wajen al'ita kuma sai aka kawo manzon Allah din fa al'ita fi hayatin nabi wannan tabbas akwai ta in wa inna ila Allah raghib ar-raghba da yake aikin ubangiji ne sai aka ce ga Allah kadai muke kwadayi abin da ke wajen sa saboda ar-raghba ibada ce al-hasbu ibada ce an ta Allah amma al-ita'u wannan al-huquq ce al-musharaka sai aka dangata manzon Allah shi ba fal'ita kaga a nan jimi tambayar kaga wajen bayarwa lillahi wa rasuli na Allah ya da mazansa inda Allah ta'ala ya ba shi dama ya tasarrufi a cikin dukiyar Allah din ka kauli kamar fadin sa wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa amma al-hasbu amma kaga shi al-hasbu isa muka ce al-hasbu iri biyu ne akwai al-hasbu al-kauni akwai al-hasbu wanda yake khasu lillahi ta'ala alhasu wanda ke khasun lahi ta'ala wanda shi ne wanda ke alaka da azurtawa inda yake bukatar ubangiji lokacin ne maka wani aiki na azurtawa ko kare ka wani abu ne kake gudun kai same ka akwai yan banjin aka ce a hanyar ce a Allah ya isar muku wato Allah ya isar ka masa ka abu ne mai karewa abu ne mai katange ka kaga wannan yana da alaka da aikin ubangiji na rububiyarsa ko uluhiyya uluhiyya sun da shi zai maka aikin karewa uluhiyya sun da kai shi kai zaka roƙe shi ya kare ka to wannan shi wani ubangiji ne kadai shi ne anan inda ita yake magana alhasu alkifaya da yake magana amma sai alhasu alkauni shi shi ne wanda ubangiji ya sanya wani abu ya horan maka da shi a matsayin yana iya isan ka to in wannan kake magana shi kuma ya halta ka dangata ma wanda ba Allah ba ka ce wannan rigar ta yi min daidai ta ishe ni wannan rigar wannan zubargon ba ya ishe ni wato ya ishe ka a matsayin zai lulluɓe ka ya kare ka daga sanyin da kake fama da shi naira ɗari ta ishe ko ɗari da hamsin ya ishe ka je ka buga wannan isa ne na alkaunu a taskhiri an fahimci bambancin in ka ce hasbuka salafatu darahim kana magana kwanzala uku ya ishe ka isa ne wanda na alkaunu na taskhiri horarwa da ubangiji ya maka wannan ta ya halta ka faɗa ka kamar yadda na ce muku soyayya da sauri ya ce maka idza ja'aka tafsiru an mujahid fa hasbuka bihi ana kaga hasbuka bihi wannan ya halatta in ka faɗa ka ba kai shirka ba ina faɗa ka saboda galibi yanzu ana samun cakuɗa abubuwa yanzu kana faɗa magana yanzu ka ga kwanaki kai kai hayaki me kaje ka faɗa ni me ka faɗa ni akan tuba wasu ka dinga mushta cewa ya ce ya je dan fata ba za tuba so duk wannan biya daga cikin abin da ake yi ake yi na rigimi wanda bai ba da ta rigima akan shi ba ga wanda yake karatu galibi yake jama'a ba karatu suke ba akwai tafsiri abubuwa alhasbu wa huwa alkafi shine wato wanda ya isan maka wa huwa Allah wahdahu shine wato Allah kadai kama qala ta'ala kamin Allah ta'ala yace alladhina qala lahumun nasu sune waɗanda mutane suka ce musu innan nasa lalle mutanen qad jama'u lakum sun yi muku taro taron dangi fa fakhshawhum ku guje su fa zadahum imanan sai wannan ya kara musu imani وقالوا سكتي حسبنا الله أي الله كافينا ألا يسمنا لقبر شر سوء ونعم الوكيل ماذا لدى أبن دوغرو إن ينما شيني ألا تعالى ألا تعالى يدي يسدمو يتالي مدك شر سوء وأنا يا يا يا فارني يا جمهور يا جمهور أبن دي فارو kun san musulmai ba samu da suke bukata ba daga baya kuma su ma kafirai yadda suka zo su dirkace musulmai baki ne ba samu ba samu ba to daga baya aka baran baran musulmai suka kama hanyar su ma wani suka ja jikinsu to daga baya suka dinga sai suka dinga wato cizon yara da ma sun ƙara komawa ba ai ba cin sara ba kenan ba kashe mazala ba kashe sauran wannan yin wasiransa ba to a koma a je a baya musu to shine sai sahabi Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i sai zo wajen su musulmai a lokacin ka bai musulunta ba yake cewa innan nasa qad jama'u lakum mutanen fa ga can fa to shi kuma wanda sai ƙara wa mu ne kuma to kaga wannan ai abin da ake magana Allah ya kare su hasbunallahu shin Allah ya kare daga sharrin kafirai kaga kariya daga sharrin kafirai kuma aikin waye aikin Allah ne ya zama ibada tsantsa al-khas wannan al-haqq al-khas lillahi ta'ala sai ka sai zama haƙƙi na ubangiji eh, nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i ne wa qala ta'ala Allah ta'ala yace ya ayyuhan nabi ya kai annan annabi hasbukallahu Allah ta'ala ya isan maka wa man taba'aka minal mu'minin da kuma wanda suka bi ka tare da mu'minai ya isan ma wanda suka bi ka tare da mu'minai wannan shine fasarar Allah ya isan maka Allah kuma ya isan ma wanda suka bi ka tare da mu'minai ba wai Allah ya isan maka mu'minai sun isan maka ba kamar da suka suka fasara ai hasbuka wato ya isan maka wa hasbu man taba'aka ya isar ma wanda suka bi ka min daga cikin mu'minai wa man wato hasbuka wa hasbu man taba'aka Allah ya isar maka Allah ya isar maka ya isar ma wanda suka bi ka tare da mu'minai wa man zanna wannan hasbu din shine khabar wa man zanna duk wanda yayi tsammani annal ma'ana cewa ma'anar shine hasbukallahu Allah ya isar maka wal mu'min kuma mu'minai sun isar maka ma auta da Allah fa kadar gari da galaba fahisha yayi kuskure kuskure mai girma kama kar basallahu fi ghayr hadha al mawdi kamar da muka faɗa a inda wani ba wannan ba wannan bigiran ba yana ba muka shin faɗa bayanai akan haka abin da yake magana yana ishara zuwa ga Imam al-Farrani a cikin ma'anil Qur'an dinsa a cikin ma'anil Qur'an sai ce hasbukallahu wa man tabaka minal mu'minin hasbukallahu wal mu'minuna dunal qa'idina shi abin da ya faɗa kenan shi al-imam al-farra amma kaga shi ba faida fa ba faida yin zabu shi kai ne ba shi ba ce shi al-hasb ba fasara shi a matsayin al-hasb na abu na ibada ba shi na fasara shi a matsayin wannan na al-kauni at-tasqiyyin da muka faɗa da abin da yake faɗa cewa ka je Allah ya ishe ka mumune ma sun ishe ka kai yakin da su ba tare da ka buƙaci su waɗancan wanda suka zuwa wani yakin ba abin da yake faɗa kenan wannan dai ya kawo su ne ala ta zayir shi kuma sai sai wato yan bid'a suke hujja da magana su akan wajen magana bid'a su cewa za su yi cewa hasbi sheikh tijjani hasbi sheikh inyas sai ransu kaga wannan ba daidai ba shi alfarra shi ba abin da ke magana ya bashi da alata zayyuf cewa alhazmu lillahi daban alhasbu hasbul mu'minin ma shi ma daban wa qala ta'ala la ta'ala ta'ala Allahu bi kafin 'abda la takun kana وقال تعالى لا تعالى يتي أليس الله بكاف عبد أشياء لك لا بإشباع وسبع وتب إشباع وسبع أمرين بباش كاريا با أمرين wanda zai ishe shi ta roƙansa har za su suna tsota shi da wani wanda ba ubangijin ba da haka in wanda ya rike Allah ya rike ya rike wato igiyan ubangiji mai karfin da ba za ta katse ba to wannan shi alaysa Allahu bikafin abdahu wa tahriru dalika wato tahriri a wannan babu tun tashi adam تعديل ذلك كتاب الجنائز أحكام الجنائز وبدعها لا شيخ الألباني شيخ الألباني yana cewa a cikin abin da yake wasu ciwa ba mutane shi ne su riyar tafi ibn tabiya da ibn qayyim to mai san gaskiya zai fahimci gaskiya inda inda take wani kuma baya san gaskiya kaga zai ta zagi ta dadin mazagi abin sa duk da bayan daga bayan malamin mu yanzu sa cewa in ma sun dame ku da ibn taymiya to kuce ibn taymiya mabiyi ne mabiyan addini ne ka ne da malam wala ko wanda sun shiga ɗaruruwa suka zo kafin kafin ibn taymiya to dauke nasu ka bar na ibn taymiya daga baya ka dawo ibn ibn taymiya da kanka kai ba to muna cikin babi na babu ma yahrumu ala aqalibil mayyiti ko na za mu tashi ne na bakwai ne ko yawwa shekwa albani yana magana akan abin da yake haramun ne a yi mamaci daga ciki shine akwai wayo wayo man yunha alaihi wanda aka mishi wayo wayo yu'azzab bima niha alaihi yawm al-qiyamah za a mishi azaba da abin da aka yi mishi wannan wayo din akan sa ran tashar kiyama aqad qala bukhari wa muslim wal bayhaqi wa ahmad wa bukhari da muslim al bayhaqi da imam ahmad suka fitar ya faɗa lambobin su gashi nan وفي هذا الحديث أو هذا الحديث بيان أقوى بيان أن البكاء المذكور شوى وأن كوكا إن أكا أنبتا في الحديث الذي قبله أحاديث اللي ذوق بأنه وأن حديث ليس المراد به مطلق البكاء بأنا مغانا واتو أسكي كوكا أسكي بأ بل بكاء خاص وأنا وأنا كوكا ني أكي بي لأكا أنا وهو النياحة شيني كوكا وأن أكي شوى وي وي أنا ساك أنا ساحنو أكي وقال أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم كما وأن حديث عمر الخطاب دي غباتا جاي إشارة إذا قولنا معناه في الرواية الثانية أولي أرواية تبيو أرواية حديث أم النبي هو قوله شين فدم على فدم مزالة ببعض بكائي دساشن كوكا كذا بعد كذا دساشن كوكا أنا مش عذاب دساشن كوكا دا أكي مسا to kaga ba shi ba shi ba wato al-bukawul mutlaq ba bi ba'd buka'i wa thumma inna zahira hadha al-hadisi sannan kuma sai zahirin wannan hadisi wallazi qabla zaini qabla da kuma hadisin hadisai guda biyu da suka zo hadisin Anas da suka zo gabanin sa guda biyu da suka zo gabanin sa mushkili akwai iskali wato yana dan gwada kai sai an tsaya an lura لأنه تعارض مع بعض أصوله مع بعض أصول الشريعة وقواعدها المقرر المقررة saboda ya ci karo a zahiri tare da wani wasashin asali na shari'a da ƙa'idojin shari'a wanda ya tabbatacce ne ba zai yi a jijjige shi ba fi mutum da ƙauli ta'ala wannan gwajin fadar Allah ta'ala wala ta zira wa ziratin wazira ukhra wata rai ba ta ɗauki nauyin wata rai ba alhakin wata rai ba to kaga a nan wannan kama ya ci karo da shi ba shi ya mutu shi ba shi ya kukan ba kashi kuma a ce za mu sha azaba to me yake nufi وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك malamai sun yi sabani game da amsar suka bayar ala sabani ta akwalin akan maganganu za su kai guda takwas wa aqrabuha ila sawabi wanda suka daidai zuwa ga daidai wanda suka kusanci zuwa ga daidai a kaulani magana ce guda biyu al-awwal na farko ma zahaba ilayhi al-jumhur shine abinda malamai jumhurin malamai suka tafi akai daukacin malamai wa huwa anna al-hadith mahmura ala ala man awsa bin nawhi alayhi shine hadisin yana za an dauke shi akan duk wanda ya wasici cewa a yi mishi wannan kwakwazan a mishi wannan ihu ya yi wasu ce da ta suna yin wasu cin larabawa su ce to a za a gaito wance da wance da wance da su za su yi bata kuka su za su mishi kuka akwai irin kukan ma da in aka ba ga wance ke yi kuma irin kukan da ake yi a ce to wannan aka ba shi da gata kamar ba shi da gata kamar lokacin da lokacin da kakan biyar su lokacin da kakan biyar su kwana uku an kenan aka ɗan sassauta aka ɗan shiga harkoki ba wai akwai wanda suka ɗan ci gaba da yan bidiyoyin su amma dai kusan kwana uku ne mutane masu hankali da sun ɗan sassauta sai wasu ke cewa yanzu malami kamar wannan malami kamar wannan a ce kwana uku su fa a yanda aka saba irin wannan in ta yara su sai an jima ana yi ana ana wato a jima ana biki ana cinye mutane abinci a jima ana biki ana cinye mutane abinci kaga duk wannan bai dace ba aw lam yusbi tarkihi ko kuma bai yi wasu ci ai ka a masa kuka ba ba ilmi bi anna nasu fa'alnahu adatan tunda ya san cewa al'ada kuma ana yi yana al'ada ana yin shirka wa abutu ana yin kuka irin wannan amma yake wasu ce to kaga wannan azaba na kansa wani hada qala abdullahi bin mubarak saboda haka abdullahi dan mubarak yace idza kana yanhawu bi hayatihi in yana hana sa rayuwarsa fa fa'alu shay'an min dhalika ba'da wafatihi suka yi wannan abin da suka aikata bayan rasuwarsa lam yakuna alaihi shay'un ba wala alhaki akansa wala azabu indahu azaba anan indahum bi ma'anar iqabi yana magana hukuba azaba ana ana magana hukuba da ubangiji zai masa wal akhar magana nabi kuma anna ma'ana yu'azzabu wato ma'anar cewa wato ana azabtar da shi ayata Allah bi sama'i bukai ahli wato yana jin radi yana jin takaici yana cizon yatsa a kukan da iyalansa ke masa wa yadqu lahum wa yahzan kuma yana bakin ciki yana jin cewa ku ku da zai cewa ku daina da zai faɗa haka wannan shine ma'anar shi ta biyu cewa yu'azzabu ayyata allahu وذلك في البرزخ وانا ايات البرزخيه kenan kamar kai ne ba ba za ba ake maka ba amma in ka ji cewa wani naka gashi ya je wani abin da ya je ya sayar muku da mutunci a wani waje ya je yana roko za ka ji takaici to wannan yu'azzabu ayata allamu wannan shine fasalan da malamai suka yi wala sai yawmul qiyamah amma ba ran ta sharta yana yi canja Tom. وذلك في البرزخ وانا البرزخ كنا وليس يوم القيامه انت القيامه بقى والى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وانا شيء راي عند ابن جرير الطبري فلا وغيره ده ونسى ونصره ابن تيميه وابن القيم وغيرهما da kuma ibn taymiya da ibn al-qayyim suka taimaki wannan ra'ayi da suka mara wannan ra'ayin baya da shi da su da wani su eh wa qalu suka ce وليس المراد ان الله يعاقبه ببكاء الحي عليه ba hadisin ba yana magana cewa Allah ta'ala zai mishi azaba ba da kukan rayayye a kansa wala azabu a'amu min iqabi an aka ce azaba ya fi fadi akan uba kamar fi qawli kamar fadin sa as-safar qit'atu min al-azabi wato tafiya wani yanki yana azaba wani da hada iqaba ala dhanbi wani kaga ba waya ba waya uba ne akan wani zunubi da yayi ba wani ma huwa ta'azibu wa ta'allimu ana magana da ni da yake sha kaga anan to yu'azzabu bi bukai ahlihi ay yata'allamu kenan kamar yadda yace as-safaru qib'atun min al-adabi sun fasata sun fasara hadisin hadisin da wani hadisin ne kuma mafi alkhairi kuma abin da za a fasara hadisin shine a fasara shi da abin da yake da wani hadisi irin sa wanda zai zai fasara maka mai mazala yake magana a to mu tashi a- mu tashi a nan wa qad yu'ayyidu hadha qawluhu dan dan shi ma dan zai musu zai musu takun bayani kuma muka fara wata kila sai mun kai hadisin annabi bin bashir din nan ta ihya sunna na Sheikh Usman bin Fodi الباب الثامن باب لا تقص آه في بيان طريق السنة المحمدية زي ما كان مجانا أكان نني هو زي ما كان مجانا أكان تفرقي لا سنة محمدية السنة أنا يا حديث أفدا سنة شوى بقى شوى بلاك بقى محمدية بشي محمدية شي na bari ma alamun za su na cewa ya yi katin muhammadi ya yi na boko ya ba mu komi za ya halta fada a ji wasu na cikin inkari wannan in kare wanda ba shi da fuska sai mu ba abin da muke magana abubuwa muhammadan su muke faɗa da turawa ba balle ka faɗi ka hana mun faɗa abin da muke son faɗa fi bayani tariqi as-sunna al-muhammad fi babu tayyib babun tayyib wa bayani ma adathahu an-nas fihi da ko abin da mutane suka kirkiro min al-bid'i shaytaniyya da bid'o'i na shaytan tariqu sunna fi babu tayyib hanyar tabarkin wajib wato sunna a babun tayyib amma tariqu sunna al-muhammadiyya fi babu tayammumi فهو أن يقضي كل واحد بالنبي صلى الله عليه وسلم شيني كوني إن يريد يما يكوي لما الله صلى الله عليه وسلم في كونه أخذا تيوم الله لا يتيمون با يتيما إلا لضرورة شرعية سيدا إلا لضرورة شرعية تيما تا tukoshi ba kai haka na kawai da mutum kawai ya ga dama kawai shi zai taimama ba sai akwai dalili na shari'a wa ya kun tayammuhu ala sifati tayammuhi sallallahu alaihi wasallam kuma tayammasa ta zama akan sifan tayammama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi sahih al-bukhari ya ba cikin sahih al-bukhari fi qisati ammar hadithin ammar ibn yasir qala yace fa daraba an-nabi bi yadihi sai manzo Allah ya daki kasa da hannunsa al-arba fa masaha wajhahu wa kaffayhi ila fuskarsa da kuma tafin hannunsa wanda wannan ke tayawa ta shari'a wa wanda rukin salatihi daga cikin tabarkin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam at-tayammum inda darura inda darura ash-shar'iyya shine mutum ya tayammum a lokacin da larura ta shari'a ta ta tuko shi min min khawfil mauti kamar yana tsoron kai ya mutu in ya sha ruwan zai in ya sha ruwan a- a- a- zai zai zai ji kishi in ya ji kishi kuma zai da yin zai samu mahalakarsa ko kuma wani gashi ga ruwan can wani ya hana shi wasu wasu yan ta'adda sun hana shi wurin kuma gashi sallah ta yi shi kenan sai ya ta yawa awul marad ko rashin lafiya awul abashi ko kuma kishi wujuban wannan wajibi sai ta yawa ba wai shawara ke ba shi ba wa fi sahih al-bukhari yana cikin sahih al-bukhari anna amr ibn al-aas amr ibn al-aas ajinaba ya yi janaba fi lailatin barida a wani a wani dare a wani dare ne mai sanyi ta tayammama sai ya tayammama ya'ani li khawf al-maut aw al-marad wato yayi haka ne saboda wato tsoron mutuwa ko tsoron rashin lafiya wata la sai kanta fadan Allah ta'ala wala taqtulu anfusakum kan kashe kawunan ku inna Allah kana bikum rahima Allah ta'ala gare ku mai rahama ne wa zikra zalika lin nabi falam yu'annifu sai aka faɗa manzo Allah wannan manzo Allah bai ce masa dan me kai ba manzo Allah bai bai zarge shi ba bai tsaya- bai tsawar zance akan sa ba wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunnansa a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tayammumul faqid al-ma'i walau junuban wujuban shine wanda ya rasa ruwa ko da wato mai janaba ne wannan walau junuban isharar ne zuwa ga sabani da ake da shi walau junuban yayi yayi ta yayi ta ne ta ta wannan ne walau junuban saboda ko sai akwai magana zai dan masu da Abdullahi da Umar da kan babaye akan wannan kun tuna mun faɗi wannan magana da suka can da suka da suka ce mai janaba ba zai yi taimama ba suke ganin kamar wannan yanzu yanzu wannan hukuncin ya kau to su sarar sabbin suka ce ba haka ba abin yake ba shine ce walau junuban dan karka kaga wannan hadisin kai ka rubuta shi وفي صحيح البخاري يضع في صحيح البخاري عن عمران بن حسين الخزاعي daga Imran dan Husayn Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan ya ga wani mutumi wanda ya kaurace wa mutane lam yusalli fil assalamu alaikum lam yusalli fil qaumi bai salla ba a cikin daliban sahabbai fa qala tace ya fulani ya kai wani ma yamna'uka an tusalli fil qaumi ya la kai sallaka a cikin daliban mutane fa qala tace ya rasulullah ya manzo Allah asabatni janaba janaba ce ta kama ni wala ma ko babu ruwa wala ma babu ruwa qala tace alayka bis sa'idi ita to kaje kai ka tayawa baya bana fa inna yakfika ya ishe ka انتهى بيان طريق السنة المحمدية تفرك بيان تفرك السنة أن محمد أباب تيما يا تاري على سبيل تنبيه العقلاء أسبيل لفلك da masu hankali wato na faɗa maka wani sannan da goma kuma kai ka je ka kiyasi kai ma la ala sabil ihsa'i ba wai na gewaye maka komi da komi ne ba allahumma fiqna li tibai sunnati nabiyika muhammad sallallahu alaihi wasallam bijahihi indaka sai wannan ya magana sai ya kare kenan aljah muka ce wannan ba daidai ne ba na eh eh wajibi sai yayi taimul faqid al-ma'i walau junuban ko da ko yana da janaba wujuban to dole sai ya taima din in ce ba zai taima ba to yayi zunubi wannan shine ake magana wannan walau junuban ai kawai ishara ce zuwa ga zuwa ga saban da ake da shi sai a shifa الشفاء الغالي إياه ايه شفاك نحن الغالي mu dawo farko alkisimul awwal din nan akwai inda muka fasara mu fasara daidai ba saboda muka fasara sai ku dauki gyara alkisimul awwal fi ta'zim al-ali al-a'la li qadar an-nabi al-mustafa qawlan wa fi'lan wannan muqaddima ta alkisimul awwal din muqaddima ta alkisimul farko din ba mu dawo ba ba da ba mu dafa kantawa ba eh to akwai dan gyaran da zan yi akwai inda muka fasara ba fasara da kyau ba qala al-faqih al-qadhi wannan shine shi alqalil alfaqih alqalil kaga ba shi ke faɗa wannan maganar ba wannan ku sani masu rubutu galibi in malami ya rubuta dabi akwai aka dauko masu shifta ne yana yi suna rubutawa to sun zo kaga malamin su ne za su musu takin da za su mushi takin da yake ganin ya kamata su mushi قال المعلم مثني فقه القاضي الامام شغبا ابو الفضل وفقه الله الله ya jatar da shi yace la khafa ba abu ne boyayye ba alaman marasa shay'an min ilmi akan duk wanda yake da mumarasa yake da gogayya a wani abu na ilimi an kusa ko aka wato keɓance shi da adina lamhatin min alfahami da mafi karancin wato wani abu na fahimta bi ta'zimin lahi qadara nabiyina wato zai fahimci yadda ubangiji ya girmama kadari da gwargwadon martaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khususihi iyahu da wanda manzon Allah Allah ta'ala ya keɓance shi bi fadail da falaloli wa mahasina da kuma kyawawan abubuwa na wato kyawun kyawun ɗabi'a da kyakkyawan halitta wa manaqiba da kuma darajoji la tan babi qul zimami wanda ba za a iya wato dabaibace shi da wani wani wanda bai bai ba ba za ka iya faɗa a magana a magana kawai har kawai ka ci ka faɗa komai da komai ba in ka faɗa wani wani ga wani abu ka bari wani sai wani sai an karar da kai maka istidraki wa tanwihihi da kuma yanda Allah ta'ala ya zuzuta manzala ya ɗauka ambatansa shine at-tanwih at-tanwih shine al-ishara bil madhi ya ɗaukaka ambatansa a alahu wa ashadahu wa madahahu daga nawaha ya nawihu a watan wihi min abin ya kadari ya magana Allah ta'ala ya zuzuta shi min abin ya kadarihi daga cikin wato mafi girman kadarinsa bi ma ta killu anhu ya zuzuta shi ya ɗaukaka shi bi ma ta killu anhu al-alsatu wal aqlam da yanda harsuna da alƙalma sun gaza wajen su bayanin irin ɗaukakawan da Allah ta'ala ya yi maza Allah shine tanwihu in ka ce na wahasha ai irtafa to girman da Allah ta'ala ya ba manzon Allah to har suna da alƙalma sun sun wato gaza su bayanin wannan wannan wato girman nasa amin ha daga cikin girman manzon Allah ba saraha bihi ta'ala daga cikin akwai abin da ubangiji ya kararanta shi ya faɗa karara fi kitabi a cikin littafinsa balali kullu shi ne in ka bude in ka bude su zaka dinga jin yana wani haka na nake ma fami ha ma saraha bihi ta'ala fi kitabi daga cikin akwai abin da ubangiji ya faɗa karara a cikin a cikin littafin sa na girman manzon Allah wana baha bihi ya faɗakar da shi kuma a cikin a cikin wannan littafin ala dalili nisabihi akan wato mafi girman matsayinsa ni kuma nace mafi girman abin da ubangiji ya kasafta ya bashi dalili nisabihi nisab da mansub duk ma'anarsu daya matsayinsa kun gane kun gane maganar maganar ko yawwa wani kamin ha kamin ha daga ciki na sarraha bi daga cikin girman abin da aka Allah ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani ko sunna a game da girman manzo Allah ma sarraha bi ta'ala fi kitabi shine daga cikin akwai abin da ubangiji ya wato sarraha karara na girman mazala a cikin littafinsa wana bahabihi kuma ya fadakar da wannan girman ala dalilin nisabihi wanda yake nuna girman matsayin manzo Allah nisab shine ma'albansib mansibi dalilin mansibihi wa asnabihi ya kuma yabe shi da wannan abin da ya yabe shi da shi alaihi ga manzo Allah din min akhlaqi na dabi'u da yake da shi masu kyawu wa adabi da ladubba muka ce bambanci tsakanin alkhuluq wal adab alkhuluq shine manzo Allah ke ba a wasu mutane al'ada kuma da shi yake da gidan mutunci shi a karan kansa a wanda zaga wajen mu'amala mutum ne mai kyau amma shi wajen mutunci bai da mutunci a wanda zaga yana da mutunci a gidan mutuncin sa shi wajen gaskiya da amana amma wajen mu'amala na kaushi shi wanda Allah sai Allah ta'ala sai tara mishi da tsarin alkhulq da kuma al'adab da kai tara masa a waje guda wa habbal ibada kuma Allah ta'ala ya shirta shi da bayi alal tizamihi akan su lazimce shi su lazimci shari'arsa su lazimci umarce umarce da manzo Allah ya mutu wata kalludi ijabi kuma su rataya ma kansu karɓan abin da mazala ya ba su umarni ya wajabta musu ijabi ai ma a jabahun nabiyu lahum to su lazimta ma kansu cewa su bi wannan abu ta kalludu tibai mazahibihi wa ma a jabahu sallallahu alaihi wasallam fa kana jalla jalaluhu huwa alladhi tafaddala wa awla kaga anan shi ubangiji din shine wato yayi mishi tafaddala ya mishi wato kyauta wa aula kuma ya bashi din ya mushi baiwa shi ya mushi kyauta ya bashi baiwa waɗannan abubuwa sun ba fahara sannan kuma ya tsarkake manzo Allah din wa zakka kuma wato ya tsarkake ɗabi'ansa sun ma madaha bi zalika wa asna sannan kuma wato ya yabe shi da wannan abin da ya bashi din sannan kuma ya wato mushi kirari sun ma asaba alaihi jaza al-awfa sannan kuma ya mushi wato tukuci tukuci cikakken tukuci to kaga anan wala kun fadlu bada'an wa auda duk abin da zai na maza Allah da ubangiji ya bashi to fa'alar tana koma ma walini kenan tana koma ma Allah ta'ala a fari da kuma karshe din sai tana koma ma Allah ta'ala ne wannan bihi bihi wala ba'a bihi wa asna bihi duk wannan yana koma cikin kitabi ne wa asna bihi ay bil kitabi a wannan bi akhlaqi afwa ai na magana ba min ha ma saraha bihi ai fa min al wannan fa min al manaqibi فمن المنقب ما صرح به ما صرح ما صرح بالمنقب ما صرح به الله تعالى في كتابه ان به ينا كما ذاك درجه درجه ما الله ان ina za mu tashi ne walhamdu kuma godiya tana ga Allah ta'ala ne ula a farko wa ukura da kuma ƙarshe wa min ha daga ciki abinda ubangiji ya yake bace mazala da shi na darajoji ma a barza hu lil iyani nace ayani na bi shi abinda suka yi عيان شنو ديدي عيان بات وعيان المعاينة شنو عيانا على وزن مجاهدة جهادا مكافحة كفاحا مقاتلة قتالا شنو معاينة عيانا وليس الخمر كالعيان ومن هذا بتكي ما أبرزه بتكي أكوي أبونا أبنجي يبين الدشي للعيان أغني لإدو min halqi ya dabi umman Allah sallallahu alaihi wasallam ala atammi wujuhil kamali wal jalali akan mazala ya bayyana Allah ta'ala ya bayyana mazala da dabi'unsa mafi cikan fuskokin kamala da kuma girma da yake mutum mazala da shi wa takhsisi kuma Allah ta'ala yake bance shi bil mahasil jamila da kuma wasu wato wasu abubuwa kyawawa masu kyau wal akhlaq da kuma dabi'u alhamida wanda suke shayabu dan ka zai zaka yabe shi wal mazahib da kuma wato ɗabi'o'i alkarima alkarima masu karamci almazahib shine duk inda mazala matafiyan mazala akan shi inda ita ya tafi ko kuma a duk shari'ansa duk wani abin da mazala yayi na hukunci almazahib zai iya dauka almasalik wa tara'iq kull masaliki zai iya dauka kuma shara'i'u an fahimta to duka su dai an siffanta su da alkarima karamci an fahimci magana ko saboda mazala almazahib almazahib alkarima ba shi da wato yana da ma'alin ma'alin akhlaq da ji wasan ɗaukaka ne eh almazami mazami magana magana ya na fata ce kai ka tsaya mazahi a garin maza da ka fa mazami yace kai malaka ku duba ku mazami yawa mazahibi ni nawa haka ce amma dai ba komi bari tsayin mata alama sai sai in duba wa min ha daga cikin abin da ubangiji ya yi manzo Allah barra da shi da bi'u masu kyau ma abrahu daga shi akwai abin da ubangiji ya bayyana da shi da iyani da kuru a ido min khalqihi yanda ubangiji ya halicce shi na ce kulki da zo min khalqi yanda ubangiji ya halicce shi ala atammi wujuhil kamali akan mafi cikan fuskokin kamala na halitta da yi masa wal jalal da kuma girma wa taksisihi kuma ubangiji wato wannan taksisi an yaba fi ne akan min nan ai wa abrafa min taksisihi ubangiji ya kuma wato ulumi daga ciki akwai abin da ubangiji ya bayyanar da shi gani na ido na yanda yake bance shi bil mahasin jami'a da kuma abubuwa ba kyawawa wala akhlaqul hamida kuma dabi'u wanda suke suma shayabu wal mazahib al karima da kuma wato mazhabobi da ubangiji yake bance mazala da shi masu karamci muka ce al mazahib da ubangiji yake bance mazala da shi ko al masalik duk inda mazala ya karkata za ga ya karkata ma idan ga abu mai kyau da abu mafi kyau za ka matsala ya karkata zuwa ga abin da mafi kyau ne shi al madayibul karima ko kuma yana magana a shari'u al khassa shari'o'in sa baki ne ko kuma duka guda biyu duka guda biyu idan ana maganar ɗabi'unsa da kuma shari'o'insa da ladubbansa duk inda matsala ya bi za ka sami shi yana da azama akan ya yi abin da yake mafi kyau ba mai kyau ba shi al madayibul karima wal fada'il al adida da kuma abin da ubangiji ya bayyana na ido da matsala yake da shi na falaloli masu yawa wata ayyudihi da kuma abinda mazalar ubangiji yake karfe shi da shi bil mu'jiza da mujozi albahira wanda suke wato masu masu bankaye albahira sune wanda suke da bankaye suke da in ka ganta da ido zaka ga tana da haske wal barahin da kuma wato hujjoji alwadiha bayyanannu ubangiji yake bance shi da su wal karamat da kuma karamomi albayyana bayyanannu allati shahadaha man asarahu wanda duk wanda ya zamani da manzo Allah duk ya ga wannan abubuwan a bayyane shine abin da ya fara yace ma abrul iyani wannan ya ga su iyana ya ga cikan halittar manzo Allah ya ga yadda aka keɓance manzo Allah da kuma abubuwa kyawawa ya ga yadda aka keɓance manzo Allah da dabi'u kyawawa na shayabo ya ga yadda manzo Allah duk yayin da duk abin da zai karkatan ma na al'amura to zai karkatan ma ma'arin umurni in ga kyau ga mafi kyau zai karkata mu abin da ya mafi kyau din ya kuma ga yadda ubangiji yake bace shi da mujozi albahiratun nayyiratul wadihat ya ga kuma yadda ubangiji ya bashi hujjoji yadda an garsa ra'ayi da shi ya kuma yadda ubangiji ya bashi karamomi mabayyana wanda ko shi ko sahabbansa wanda karamin sahabi dama kuma mu'jiza ce ga annabinsa wara'a man adraka kuma duk wanda ya rike magana ya zamani da shi to ya ga wannan abu ai kafirai sun gani ba sun ga ishaq alqabaru ba sun gani ai wa alimaha ilma yaqin man jaa ba'dahu kuma duk wanda ya zo bayan manzon Allah to ya san waɗannan abubuwa sani ne yaqini cewa lalle ya faru manzon Allah a hannunsa kawai da ya haka ruwa ya bubugo a hannunsa ya ga wannan hatta ha ilmu haqiqati zalika har ilmin haqiqanin sanin wannan ya cike ilaina zuwa zuwa wajen mu wa fadat anwaruhu wato hasaken manzo Allah ta yi kwararowa alina zuwa wajen mu sallallahu alaihi wa sallam katira Allah ta'ala ya mishi salati kuma ya amintar da shi aminci mai yawa sai mu shiga wannan wannan hadisin a sai yace حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين ابن محمد الحافظ هذا شما بإسناده في كواكنا القالي بابا القالي الشهيد لا تمشي الشهيد سوى ده شهادة أبو علي سهي القيسة sunansa al-Husayn ibn Muhammad Abu Ali ibn Sadafi babban malami dan kasan dan kasan Andalus a lokacin sa an ce yayi yawo yayi yawo zuwa Sham da Misra da da Iraki dan wajen hadisi kusan daga Andalus daga Spain ka keto ka wuto ka wuto nan Afirka ka shiga cikin wato garuwa na neman ilimi a lokacin ba karamin tafiya ne ba an ce ya ya ya sari ilimi wajen malamai sun kadai da sittin. shi wannan abu ali da alfasai ibn muhammad asarfin sun ga ɗari da sittin daga baya sai samu alƙalanci asalin sa mutumin sarkasta ne sarkosa da suke faɗa asalin sa can ne ana haka haife shi daga baya sai samu alƙalanci to amma dai daga baya samu shahada asali kusan lokacin ƙarni na shida lokacin da turawa sarkin malku aragon alfonso suka dinga hada kafirai a lokacin da suna zuwa suna yi wa musulmi kawanya suna kokarin koran musulmi a lokacin to shi a lokacin duk kusan masu sana'a masu sana'a sun gudu sai shi sai na ibnu taymiya sai ya rika haɗo kan mutane cewa ku zo mu je mu jihadi in ɗauka kalmar Allah ta'ala mu je mu yaki sai ya je ya sami wani sarki ɗan gidan wannan ɗan ɗan Yusuf ibn Tashfi a kusan Tashfi dole murabidun ko kusan dole murabidun tarihi na sai kusan shi ba tarihi na ta bayani ma ba za ku gane ba almuhim dai akwai Ibrahim shi shi ne sai ya je ai tarihi za ku ta gani ai wannan saboda mutane ke ba ku tarihi saboda tarihi ne mai bakin ciki turawa arna sun zo kuma musulmai yan spain sai sun gabaya musulmai a lokacin masu mulki sun ki zuwa su taimaka ma musulunci shi wannan bawan Allah alqabi Abu Ali a shahidin shi ne sai ya dinga hada mutane ya hada sojoji sun kai sun kai dubu ashirin aka faɗa ya ce ka zo mu je kai sarki ibrahim a ƙarƙashin ka dama ma sun taɓa samun matsala da tara tara da kansu da murabidun sun ce abu ya ce shi alƙalanci shi ba zai yi ba shi kantarwa zai yi amma daga baya ya yi alƙalancin to sai ce ku zo mu je a ƙarƙashin ka sai aka tafi aka yi wani yaƙi da ake kira waƙi a to ko kutuna wani yaƙi makamacin wannan waƙi a ce suna yaƙin kenan kutana da aka tafi sai aka yi karin bata shi sarkin da shi da sojojinsa wanda tiran sojoji ne sai suka gudu sai suka bar su kuma waɗanda suke yan sa kai ne shi wanda malamin ke da sauran yayi hannasu da ya je ya haɗo mashi sai suka basu a wajen ba su tire da su kuwa za ka aka hallaka su a wajen shi ne kuma kaga je ana mashi laƙabi da ashahid malamin sa alƙadi ya da ya rasu 514 Allah kyauta abubuwa haka suke حدثنا القاضي الشهيد ابو علي الحسين بن محمد الحافظ ثقه ne kwarai da gaske qiratin minni alai yace ni na karanta masa al'ardu kenan yayi ni hadisin shi ya karanta sai ce to kaje na karewa karewace shi a waje na al'ardu yayi qiratin minni alai qala yace hadathana abu al-husayn al-mubarak ibn abd al-jabbar shine wato abu al-husayn al-baghdadi wannan dan baghdadi ne ibn al-tuyuri sunansa ya rasu 500 bayan hijira da shi da malaminsa abu al-fadl ahmad ibn khairun Ahmad ibn Khairun wanda ake cewa shine Ibn Ma'in Zabanihi shi ya rasa 88 bayan hijira eh shi saboda saboda ya zama imamu zai wata hadisi alamarin sa qala suka ce su biyu da wakidan shi alqadi shi ashhir Abu Ali al-Husayn ibn Muhammad as-Sadafi shi ke ruwaya daga malamansa guda biyu Abu Husayn al-Mubarak ibn Abdul Jabbar al-Baghdadi da kuma Abu al-Fadl Ahmad ibn Khairun sun wasu kace su biyu suka ce haddathana haddathana Abu Ya'la al-Baghdadi Abu Ya'la al-Baghdadi shine al-Qadi Abu Ya'la ibn Shira wannan babban bahambala qala ta haddathana Abu Ali al-Sinji shine al-Husayn ibn Shu'aib shi ma babban malami ne amintacce qala haddathana Muhammad ibn Ahmad ibn Mahbub wannan shine rawiya mai yin riwayar al-Jami' tirmidhi ɗaya daga cikin manyan masu inda ta hanyar ake riwayar Jami' tirmidhi shine ibn riwayar ibn Mahbub ake riwayar ibn Mahbub wanda ina tsammanin ma kamar da ita ce za mu sati wannan za mu katu za mu fara katu jami'in turmidi wajen malam wata mai zuwa shi ne ruwaya muhammad ibn ahmad ibn mahabub an ce yana da shekara sha shida shekara ta ɗari shida da sittin da takwas afon ɗari biyu da sittin da takwas 268 ya tafi yana shekara sha shida ya tafi wajen imamu turmidi ya je saurari jami'in turmidi a wajensa kuma daga baya allah ya musu albarka sai aka cire ruwayan abu aka cire ruwayan ka san galibi wanda ke suke yada katun malami zaratan malaman ɗalibansa wanda suke shekarunsa ya ɗan dokai ɗaya ba su iya yaɗawa ba an nan da kuke ganin lokaci wani ya zo ya ta wasan sa to shi ke suke yi tunda ai suke rayuwa daga baya to ibn muhammad ya shekara 16 sai imamu tirmidhi ya ba shi wannan wannan wannan abin nan ya ruwaya jami'in tirmidhi a wajensa to shi ne zai ke cewa qala حدثنا أبو عيسى ابن ثورة الحافظ يعني بقى أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي قال يتي حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور شنو إسحاق بن منصور الكوسج babban almajiri ne imamu ahmad imamu isa ibn rahawiya kuma wasu tsarikun su yayi tarayya da su a wasu daga malaman su shine wata na yana da wani masai da ya rubuta da ya tambaye imamu ahmad to da ya je bayan wani lokaci sai aka ga masa imamu ahmad adi ya dawo daga wannan fitowin da ya baka an ce daga Naisabur kusa a ƙasa ya ta ta'a ta tattaki har Bagadaza Imam Ahmad ya tabbatar masa cewa ban dawo ba duk na yadda to in ya tambayi Imam Ahmad sai ƙara koma wajen malamin sa isa bin rawiya sai daga imam ahmad ga abin da yace in ya dace yace kaza qala eh na yadda in bai in ya gamso shi ma sai fada tashi fatawar aure to haka sai ringa hadawa fatawar malamai guda biyu zai ran misalin tana har yanzu misalin suna da littafin babban malami ne fiqh قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق شيني عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني babban malami dan kasan sana'a dan kasan yaman babban malami shakudini al-musannaf wannan hadisi ya cikin musannaf dinsa qala anba'ana zaka ce qala anba'ana ma'mar ibn rashid shi ma'mar shine ma'mar ibn rashid al-yamani al-azdi asalin kasan basara ne daga baya je kasan sana'ana ya yada garin ilimin hadisi a can garin yaman kusan duk wanda ka gashi da ilimin hadisi a kasan yaman a wani lokaci shi ta hanyar ma'amar ya same shi irin su wani muhammad ibn thawr a sana'ani irin su abdullah a sana'ani irin su yusuf al-qadi da sauransu an qatada da qatada qatada shine qatada ibn da'amat as-sadusi babban tabi'i dan kasan shi ma basara an anas yana riwaya daga anas kai tsaye anas bin malik anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam utiya bil buraqi an zo mishi da buraqa inda nasa lailata usliya bihi a daren da aka yi isra'i da shi muljaman da yana da linzami buraɗin wannan dabban tasa an mata linzami musamman an sa mata siddi kuma fastasa'aba alaihi sai wannan taguwa wannan wannan abin hawan nasa sai ya yi wa manzo Allah wuyan sha'ani fastasa'aba yake da manzo Allah ya haushi fa qala jibril sai jibril zo masa yace masa abi muhammadin taf'alu hada kan ya zaka mai tsawace da muhammad kake ma wannan famara kika famara kibaka ahadun akramu la ku akramu ku akrama akram haka yi a ruwaya a wata ruwaya aka ce akrama akwai ruwaya da ta ce akramu wannan shine da ya zo a ruwaya nan amma akwai turu bishti ya faɗi cewa mun samu a wasu daga cikin ruwayoyi akrama bin nasu wanda duk yayi in ka ce akramu me bambancin sai zama sifa ne da ahad amma da kike baka ahadin min sifatihi annahu akramu ala allahi sai zama sifa ce da ahad ko kuma in ka ce kuma akramu zai iya zama kuma khabar da mutane ba hadubun takriru huwa amma da ke baka ahadun huwa akramu alallahi kun ba mace wajen da irabin in ka ce akramu in kuma ka ce akramu to kaga wannan bin nasbi ne ya zama kaman maf'ulun bihi amma da ke baka ahadun akramu alallahi minhu babu wanda ya taba hawanka wanda ya fi karamci wajen girma wajen ubangiji wanda ya fi manzo Allah da ka kai kai ladabi farfabba arakan shi kenan buraka na ji an faɗi sunan muhammadu shi kenan kawai sai ya sai ya dinga kita gumi sai ya tsaya tak da zala ya haushi wannan farfabba wasu malamai sun fasa shi daga yarfabba yarfabbu ai zala sai wannan abin da ke ya dame shi wato na na wato kin yadda din sai ya gushe daga daga zuciyarsa shine farfabba ita dabba a wasu malamai suka ce farfa ba ai sada rautar ba arakan sai wato ya dinga tsafto da gumi to da ya ji ambacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam araka shay'a wa dam'a sala in ka ce farfa ba shine wato araka shay'u wato eh kamar abin hausa eh ta dan wuce jaki amma bata kai alfadara ba haka take abin abin hawan da annabawa ke hawa ne to da zai je baitul maqdis sai aka kawo mashi ita ita ka'idanta shi ne da inda ta hango to iyana za ta dira duk inda ta hango ko za ka kaga tafiya ne wanda ko san iska ake tafiya ita haka ita haka dabban take nan dan ta kashi wata makarisi ya da ba ko ki hawa ana ba ko ki hawa araka shay shay abu araka ce yayi yayi yayi yayi gumi wa dam'u ko kuma wato hawaye sala wato ya ya kwarara wannan wannan yadda ya zo da shi imamu muslim ya fitar da shi a cikin hadisi abin da kuma isnad sai saje sai imamu ahmad shi ma fitar da shi da lafazi makamancin wannan yace usila bihi musnadan muljaman li yarkabahu fastas'aba alayhi man qala jibril ma yahmiluka ala hadha shi ba ali muhammad taf'alu hadha ba ce ma yahmiluka ala hadha wallahi ma rakiba ma rakibaka ahadin qattu akrama ala allah minhu haka imamu ahmad ya faɗa imamu muslim ya rawaito shi da ma'anarsa amma ta hanyar thabit al-burayi daga anas ba ta hanyar kasada ba sai hadisi ne dai sayi sai ga shi albabu al-awwal wannan zai zai ba mu takin babun ne ai duk kuma zo da wannan albabu babu ko to sai mu karanta kada ka lokacin ya tafi to kaga me yasa ba ne kawo da wannan saboda haddabobin sun wata manzo Allah ba gashi an faɗi mazala ana faɗa kawai kaga shi kenan sai da ta yana motsi yana ta wani haniniyarsa ana faɗa sai ya ladabi ya natsu da ya natsu kuma sai gashi zufa da mace to masa kamar ma wato tuntuni ma yana ba yana ba jira ya zama mazala shine karshen wanda bai haushi da tunda bai gane shi ba da bai gane shi ba da yazo shikenan sai sai fasas arba sai ya yarda ya haushi to yana kuma zuwa aka gaya mishi Muhammadu ne shikenan sai ya yarda sai ya haushi sai mu tashi sai mu tashi a cikin albabu babu eh a ya cika hawa a duniya a da wannan lokacin ne kawai wannan lokacin ne ai ai inda suka wani hazama kuma su da su ragowar dabbobin da suka samu karamcin karamcin yana hawan su aka ba za su samu ba ga ga ga rana ina magana wata kuma ai babu to tun da gashi mu dan ja da yawa sai mu ja shi a shamalin da dan sauki sauki a shamalin muhammad yana a tirmidhi shi dai malamin nan muhammad bin isa ibn saura a tirmidhi ya rasu 269 shi kuma wanda ya yi riwayar hadisin jami'in tirmidhi a wajen sa 668 268 shekara nawa kenan sanin imam tirmidhi ya rasu shekara 279 shi kuma 668 ya yi mishi riwayar jami'in tirmidhin sa ibn wahabu wajen goma kai na go za mu zai hadisi na takwas hadisi ne na ibn abi hala gaskiya na da yawa wallahi amma dai bari mu dan rage koyaya mai magana kan isnadin yanzu mu dan fassara wani abu kaɗan daga bayan muka zo sati mai zuwa sai mu fassara hadisin duka قال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي املاء علينا من كتابه قال اخبرني رجل من بني تميم من ولد ابي هاله زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حدة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيفته فرقها بقى ولا ده وانا بكون عايز كل قضاء اقدر شيء نعم آه امام الترمذي yana yin riwaya riwaya daga Sufyan ibn Waki' Sufyan ibn Waki' mun taba fadan wani abu na tarjumar sa dan gidan Waki' ibn Zara ibn al-Mali ar-Ru'asi muka ce ya sami wani wani wani wani shaydanin sakatare wanda yake rubuta mishi yake mishi kira mishi dan kare kare malamai suka mishi magana cewa to ka kore shi salamu alaikum suka yi mishi maganan ka kore shi sai ce shi ya ji ya gani tun daga nan malamai suka suka ce to shi kenan hadisin ka ba kwandam kuma ta ba su daga cikin malamai irin su imamu tirmidhi imamu imamu ibnu ibnu abi ibnu jarir at-tabari duk da haka ba su bashi baki da ba wasu daga cikin malamai ba su bar shi baki ɗaya ba amma wasu da yawa daga cikin malamai sun bar hadisan shi baki ɗaya saboda ba za a iya an san cewa ana masa ƙarya to ba za a sani cewa na hadisin tabbas yana daga cikin ƙaryar da aka masa ko ba ciki ba sai haka malamai suka watsi da hadisan sa shi ne Sufyan ibn ibn Wakil sai rawaito hadisi daga Jumai ibn Umar ibn Abdurrahman al-Ijli Jumai ibn Abdurrahman ibn Umar ibn Abdurrahman al-Ijli da'if ne da'if ne ya da rauni da malaman hadisi kaga tun daga nan hadisi ya zama da rauni kenan an samu malami dalibin da malamin duk masu rauni an ga isnadin yace imla'a alaina miki kitabi ya mana imla'i daga littafin sa qala akhbarani to a yanzu kaga nan shi Sufyan ibn Waki har ana yadda hadisin sa inda an abin aka tabbata da haddace yanzu gashi ya ce imla'a alaina miki kitabi to ta kila wannan in an duba irin wannan abin bace wanda ya ji ya faɗa daga haddarsa ne ba daga littafin sa ba shubta ya daga littafinsa qala akhbara rajulun min bani tamim wani mutumi daga banu tamim ya ba mu hadisi ya ba mu hadisi ya ba mu hadisi min wani da abi hala daga daga yara daga iyali na wato abu hala zauji khadija mijin khadija na farko kafin da Allah shi a shirin abu hala yana da ɗa sunansa hindu hindun kuma a wajen maza Allah ya girma to kaga ashe maza Allah sahabbai suna bambance wanda shi ba dan manzan Allah bane amma dan Khadija ne amma an bambanta shi bai shi cikin ahlul baitin manzan Allah ba da kuma wanda yake ɗayan manzan Allah ne ina faɗa haka saboda daga cikin ƴan shi'a akwai wanda su Zainabu nan duk suke cewa ko wanta ba yaran manzan Allah bane ka duba ka taɓa ganin wanda suke zunguru annabi sallallahu alaihi wasallam alkaba'i in ba ƴan shi'a ba har waɗannan irin su Zainabu da kaga mutum sahabbai suke shi Hindu din ta gidan Abu Hala shi Khadija ta zo mashi da shi ta zo ta zo ba matsala da wannan da wannan yaro amma sabai san bambance shi sun ce wannan shi ba ba a cikin yaran maza Allah to yukuna aba abdullahi ana mushi alkunya da abu abdullahi sunansa yazid ibn umar shi shi shi dan wanda ya bada hadisin dan dan hindu din ɗaya da cikin yayansa ne ɗaya da cikin ɗansa shi ne zai bada hadisin shi ne wanda ya ba shi jumai ibn umar din ba ai ya ce ne daga cikin zuriyan abu ibn abi hala shine hindu ibn abi hala ya bani hadisi bai faɗa waye shi ba nan amma sai mutum malamai da suka ta'i'i sai ke sunansa wato yazid ibn umar nan ya kira shi da alkunya sa abu abdullahi an ibn abi an ibn li abi hala daga wani da na abu hala kai tsaye kaga wanda jika jika daga da kenan yanzu daga al-an al-hasan ibn ali daga hasan dan ali hasan bin ali shine ali hasan bin ali babban mai takawar da qala ji sa'altu khali na tambayi wato kawuna nan khali ya faɗa ta jawuzan amma asalin sa khalu abihi ne ai hasan da husaini shi yanzu hindu ibn abi hala ba dan uwan fatima bane ta wajen uwarta to kaga ashe wanda fatima ta haifa shi kawu su ne ta wajen uwarta ta wajen mahaifiyarta to kaga ashe shi ba kawu ne na hasan din ba shi kawu ne na dan dan na dan fatima wannan shine abin da shi shi Sheikh Albani ya faɗa wa inna ba kana hindun hada khalil hasan shi khalil hasan din ba khalil ne shi wala hasan bin ali ba amma dai wannan ana iya faɗa da ba kuma inda akhwal ne dai duka so qala ta sa'atu khali hind ibn abi hala alhasan bin ali na tambaye khalina shine hindu dan abu hala shi dai wannan dan dan abu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi gidan Allah ta shi shi ma kaga ya sami albarka sosai to wannan dai hadisin kun ga yana da rauni ta fuskar isnadi amma malamai sun karbi wannan hadisin abin da yasa sun karba saboda duk abin da ya faɗa din an ga haka ne kuma hikaya ce da ake yi da aka je aka zuba aka lalle abu haka yake sa malamai suke faɗin faɗan wannan hadisin ba ta fuskar isnadi wanda ya tabbata ba wanda suka rawaito hadisin akwai majahil kuma akwai shi wannan Juma'i ibn Umar Juma'i ibn Umar mai rauni ne gaskiya sosai amma saffata shi da fasikanci ta amma dai abin da ya faɗa ɗin kamar wani abu ne wanda yake jama'a sun yi tarayya wajen ilimin sa ilimin sa din siffa mazala jama'a sun yi tarayya to da aka je na faɗa dan kaga wani wanda yake shi ba fadi ne ko wani wanda yake shi fadin shi dan fadin bai yene ne da kuma yana yin wasu abubuwa da ba daidai ba amma dai wani abin da an sani kuma haka yake kuma za a faɗa za a karba wani shi ne abin da sa malamai suke suka karɓi wannan abin da ya faɗa ba wai dan isnadin sa ya tabbata ba isnadin isa ya bari wa kana wasafan an ya ba ya kamance mutum ne wanda iya bada siffa shi shi hindu bin abi hala mutum ne wanda iya bada siffa an hillatin nabi ya iya bada siffa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li min hasha an ata'allaqu bihi ni kuma ina kwadayi ya siffanta min wani abu da zan riƙe da shi da siffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce qala rasulullahi fakhaman fakhaman manzo Allah ya kasance fakhaman mutum ne wato mai kwarjinin fuska da kwarjinin ɗabi'a shi ne fahamad mutum ne mai shahama da al'abama a fahamad shi a wata fahamad mufahamad sahibu haiba wa azimul khuluqi yana da ɗabi'u masu kyau yana da kuma kwarjini kwarjini wanda in ka gan shi yana da kwarjini kwarjini wanda za ka girmama shi saboda kwarjininsa shi ne fahamad mufahamad ita la'ala wajen fuskansa tana yin haske in yayin da ya doso ka tala'alu alqamar da yatal badali kai ka ce haske ne na wato wata daren da yake daren wato 14 aqwala min almarbu'i manzon Allah idan ka dauki in ka dauki wato a wanda yake raba min rijal wanda yake tsakarikiya ne to in ya kira manzon Allah ka samu shi manzon Allah ya kitan shi shi za mu da ba muka ce muku ai tsawon manzon Allah duk da shi tsakarikiya ne amma ya fi kusa ya fi kusa da masu tsawo kuma akan masu gajeru saboda shi wanda suke za ka ga shi tsakarikiya ne tsawonsa to kuma za ka same shi kuma magana kuma shi ya fi shi tsawo wa aksara min al-mushazzab to shine yake cewa aqwala min al-marbu'i magana yafi yafi yafi wanda ke tsaka tsakiya tsawo shi in ka samu wanda ke tsaka tsakiya wanda shi ba tsawo ba shi ba daidai ba shi magana yafi shi tsawo to wa aksara amma kuma bai kai ya gaza kan ce ya gaza wani ce na ce magana ya gaza wa aksara min al-mushazzabi yafi wanda yake da ya wuce ya wuce ba da iri wajen tsawo mutum mai tsawo sai to magana shi kuma bai kai shi tsawo ba shine aksara azim alhama mutum ne wato wanda yake da yalwan kai kansa akwai yalwa rajila shari ko mutum ne wanda gashinsa ya sauka sai mu tashi in faraqata aqisatuhu faraqaha wa illa fala yajawizu sha'ruhu shahmata udunayhi to akwai magana wajen wajen abinda muka faɗa a can baya na wato alwafara da kuma allimma da kuma abubuwa da malamai ke faɗa game da gashin manzon Allah aljumma sai mu tsaya nan insha Allah sai rasul uqala ba wata uqala na na wannan na ibn hibban shafi ne za mu tashi yau ana shara ne da ku? أنا ما متأشف
وحدثنا محمد بن احمد بن ابي عوف
ما شاء الله to na bin kan bashi shayi nawa ne ma abin da ta to babu shi ana babu shi babu tun daga hadasana muhammad din nan har wajen hadasana muhammad ibn ahmad ibn nadr al-khulqani na maganar annafi duk babu shi sai dai hadasana ahmad ibn mudar shine kawai akwai shi قال حدثنا قال ابن حبان حدثنا محمد ابن احمد ابن ابي عون محمد ابن احمد ابن ابي عون babban malami ne babban malami ne amma akwai wani kuma abdullahi bin awun kuma wanda yake shiya da tabakan tabi'ai tabaka na can baya baya sosai ba shine ba قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر عن ابي اسحاق ده ابو اسحاق السبيعي ابو اسحاق شيني عمرو ابن عبد الله السبيعي الهمداني عن ابي الاحوص ده ابو الاحوص ولا ولا ابو الاحوص انا بقى muku abu da suna da su guda biyu ɗabakan tabi'ai da ɗabakan atba'u tabi'ina ɗabakan tabi'ai duk in ka ji abu al-ahwas da Abdullahi dan Mas'ud sunansa wannan wannan wa sunansa kashi kuma Malik ibn Nabla ibn Nabla abu al-ahwas daga cikin tabi'ai kenan wanda ke ruwa daga Abdullahi dan Mas'ud in ka ji abu al-ahwas a tabakan ɗaliban su abu isa na sabi tabakan su sufyan al-thawri to shine sallam ibn sulaim al-hanafi sallam ibn sulaim al-hanafi sunansa sadaka in kaga abu al-awas ana bin mas'ud to tabi'in ne in kaga abu al-awas ana bi ishaqa ana bi al-awas ana ali bin mas'ud to wancan zawa su sufyan al-thawri ne قال يتي قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يتي wannan auf ibn malik ibn nabla ba malik ibn nabla auf ibn malik ibn nabla auf ibn malik ibn nabla shine abul ahwas sai tabi'in kenan قال عبد الله بن مسعود ده مسعود yace inna ilman la yuqalu duk ilimin da ba a yada shi ba a fadan sa ka kanzin la yunfaku kamar wata taska ce wata wata ba a ciyarwa za ta ma a banza a banza sai dai kasa wala ka ilimi ana neman ana yin shi ne da a bayar da shi ba a mana ilimi haka nan kawai ba ka bayarwa sai dai ka mutu da iliminka wani abu ya lalace in ka gane kawai malamai inda suka faɗa cewa an ka ga mutane ba sa gane ilimin naka sai ka wallafa littafi ka aje dan ba su so amfana ana iya zartan ka da wasu mutane daga ba ruwansu da ilimi su su ba ruwansu su قال حدثنا محمد ابن احمد ابن نضر الخلقاني بمرو بمرو مرو شنو مرو وزيكو كما روي ده كده انا فدا قال حدثنا محمد ابن علي ابن الحسن الشقيقي قال سمعت ابي يقول اخبرنا ابو حمزه عن ابراهيم السائق عن نافع ولا شيء نافع السائق قال ابن مالك انه قال شي كان ابن عمر ابن عمر يا كسنشي ما انا ضمان نافع مولى ابن عمر لي ولا نافع ne- نافع السائق ne كان ابن عمر اذا اراد ان يخرج الى السوق ابن عمر ya kasance idan zai tafi kasuwa nazara fi kutubihi sai sai dan yi bincike a littafansa na na ilimi kaga wato in zai tafi kaga in ya karanta abubuwa da ilimi kaga in ya tafi wataƙila wanda bukatar ilimin kaga ya tuna kenan sai ya karanta haka wannan tahdiri bane babu laifi tahdiru dars wannan babu laifi wani abu ne wanda yake na da asalin sa حدثنا احمد بن مضر الرباطي قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا ابو صالح الفراء قال سمعت ابن مبارك راجع عبد الله بن مبارك yana cewa man baqila bil hadisi duk wanda ya ruwa hadisi yuftala bi ihda thalatha sai an jarabce shi da ɗayan uku wanda ya ruwan ilimi imma an ya muta ko dai ya mutu fa yadhabu ilmu sai ilmu sai ya tafi baki da manta da shi aw ya sa hadisi ko Allah ya jarabce shi da ciwon mantuwa mantau ya manta hadisin aw yuftala bi subani ko kuma Allah ya jarabce shi da zuwa wajen fadan fadan masu fadan fadan masu mulki da in yaje ilimin nasa kuma ya kare kuma a wajen al'aqlu bid-din Allah kyauta حدثنا أبو يعلى بالموصل أبو يعلى شين أبو يعلى من مسنة الموصلي قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير شين جرير بن عبد الحميد الضبي قال حدثنا عن برد شين برد بن سنان عن سليمان ابن موسى ده سليمان ابن موسى قال قال أبو الدرداء بيرسكيش بقى قلنا أقوال انقطاع أبو الدرداء يا شيخ الناس عالم ومتعلم شنو أبو الدرداء مثل أبو الدرداء مم. annasu alimun mutane ko dai mutum ya zama malami wa muta'allimin ko mutum ya zama mai koyo wala kai da shi ma bai da zalika ba wani alkhairi abin da ba wannan ba ko dai ka zama malami kai da kake koyarwa ko ka zama kai kake kai ba kana koyo amma kai ka zama bai da bai da kai baka karatu kai baka malami kai ba malami ba kai ba dalibi ba kai waye kai kaga shadi kenan wannan zai dan ba abin da zaka rinka samu sai abin da bature ke cewa an idle mind and a devil workshop ba abin da mutum zai dinga kaharwa wuce sai sai a tarin banza sai shaye shaye sai waye ana kyauta sai a shida mil kuraizi sai mu tashi a wannan baitin insha Allah wannan zan duba mana ga wannan wannan wannan maganar nafi inda da yake kana bin Umar insha Allah zan duba mana sai sai mu kuma da wani abu natija insha Allah to shi kenan da mu gama ko dama da wannan shi ba ba shi aure abinda muka sa Allah ba mu lada abinda muka sa Allah ya kai mana kuma kuma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ala tala biya lokacin mu alkhairi ala tala dinku da dukkan sharri dukkan mutan mu ala tala da kasu da rahama in ta mu ta zo ala tala sa mu cika da imani masu neman biyan bukatun su Allah biya masa bukatun su masu neman biyan bukatun Allah biya masa bukatun su wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya wanda ba su lafiya Allah ta'ala ba su lafiya Allah ba mu damuna damuna mai amfani Allah ba mu damuna mai amfani Allah ba mu damuna mai amfani Allah ya azurta mu arziki mai amfani Allah ta'ala ya saka kawo malamu da malam malamu da alkhairi Allah ta'ala ya saka wanda suka min tarbiyya da alkhairi Allah ta'ala ya mana albarka a iyalanmu Allah ta'ala ya mana albarka a gidajenmu Allah ta'ala ya mana albarka a wajen neman mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ما شاء الله